Stunde. Stunde.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم
اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم ya ubangiji mai dubin suna kai salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da alayensa kai jin kai- kai aminci gare shi
قال القاضي الإمام alfaqihu ya faɗa alqabi al-imam jagora الحافظ mai kiyayewa da hadisi أبو الفضيل alkunyarsa kenan
إياد بن موسى wanda shine Iyabu dan Musa dan Iyabu الياس بن wanda yake kabilan nan ta Yasuba dan Maliku رحمة الله عليه Allah ya jin kai gare shi
Alhamdulillahi To ga- abun farji bismihil abin da yake faɗa rahman.
kenan godiya ta tabbata ga Allah wanda yake makalaici da sunansa wanda yake madaukaki Al-muktash bil izzil ahmad.
wanda yake keɓantacce da buwaya ke kadangaggiya Allazi laysa dunahu muntaha.
wannan da babu tikewa koma bayansa wala wara'ahu.
babu wani abin nema wara'ahu bayansa Az-zahiri.
azzahir ubangiji shine mabayyani la takayyula.
ba wai riyawa ba la wahma.
ba kuma wahami ba Al-batin.
Ubangiji shi ne wanda yake ɓoyayye Taqaddusa.
don tsarki la ujma.
ba don rashi ba, Wasi'a kulla shay'in rahmatan wa ilma.
ya yalwaci kowane abu arhama, ya yalwaci kowane ba ilimi, وأسبغ على أوليائه نعما أما sannan ya cika ni'imomi masu gamewa a bisa waliyansa, وبعث فيهم رسولا ya yi ko manzo fihim a cikinsu, من أنفسهم daga cikin daga cikinsu, أنفسهم wanda yake shi ne mafi tsada a cikinsu, قربا a larabawa da kuma bebaye, وأذكاهم مهجدا shi ne mafi tsarkinsu masu dan asali, ومنما da kuma da duwa.
وأرجههم shi ne fi rinjayensu a hankali وإلما da kuma ilimi وأوفرهم shi ne fi إلما cikarsu sani وفهما da fahimta وأقواهم shi ne fi يقينا ƙarfinsu sakankancewa وعزما da ƙudurin aniya وأشدهم بهم رأفة shi ne fi tsananinsu jin kai ورهما da rahama وزكاه روحا وجسما.
ubangiji madaukakin sarki ya tsarkake manzon Allah alhalin yana ruhi da kuma halin yana jiki وحاشاه عيبا ya kuma kiyaye shi aibi da aibobi وآتاه حكمة ubangiji ya bashi وعلما.
hikima da kuma hukunci وفتح به أعينا أميا ya buɗe daniya makafi albarkaci na sa وقلوبا غلفا.
da zukata wanda suke rufaffu وآذانا سما ya kuma buɗi kunnuwa wanda suke kurma kurame وآمن به Mhm.
وعز من جعل الله له في مغنم السعادة قسما wanda Allah ya sanya masa ina da rabo a cikin ganiman nan ta- ta ta goma shi وآمن da به ya yi imani da manzon Allah وعزره ya buwayantar da shi ونصره ya kuma taimake shi وكذب به Mm.
من صرف عن آياته Mm.
كتب عليه الله الشقاء حتما wanda Allah ya rubuta kaddara masa wato shi ya samu rashin arziki wajibi gare shi وكذب sai به ya sarifantar da manzon Allah وصرف عن ya kau da آياته kai ga barin ayoyinsa ومن كان في هذه أعمى wanda ya zamanto ra- mai makahu a wannan duniya وهو في الآخرة to a lahira ma zai tashi yana makahu صلى الله عليه tsira da amincin وسلم.
Allah ya tabbata gare shi Salatan tanmu.
salatin da tanmu zai zama yana daduwa wa tunma.
ana dada shi Wa ala alihi.
salatin nan ya tabbata ga alayensa Sadi.
da sahabbansa Wa sallama taslima.
ya tsira da aminci gare shi Amma ba.
bayan gabatar da wajibi Ashraqa Allahu qalbi wa qalbaka.
Allah ya sa- haskaka zuciyata da zuciyarka Bi anwaril yaqin.
da hasashe na ban gaskiya Wa la tafali wa laka.
ya tausasa gare ni ya kuma tausasa gare ka Bima da dafa bi awliya'ihil muttaqin.
da abin da ya tausasa wa bayinsa wanda suke masu jin tsoron Allah Allazina sharrafahumullahu.
wayannan da Allah madaukakin sarki ya ɗaukaka su da zigarar baki na sarki na sa وأوحشهم ya ɗebe musu kewa daga cikin halitta da ɗebe kewa ta sa وكسهم من معرفة ya kuma keɓance su da sanin Ubangiji ومشاهدة عجائب ملكوته mulkihi da kuma ganin alajiba na sarauta ubangiji wa ataru da qudratihi gurabe na iko na sa bima mala qulubahum saboda abin da ya cika zukatansu habaratan na ilimi wa wallaha uqulahum Ya kautar da hankulansu. a hayratan cikin girma na ubangiji madaukakin sarki hayratan wajen dimuwa waja'alu hammahum bi- sai wayannan bayan Allah suka sanya hi- wato himmarsu da ubangiji guda ɗaya ce baki ɗaya ولم يروا في الدارين غيره مشاهدا ba su ga wani abin gani ba wato fiddare ne a duniya da lahira gairahu in ba ubangiji ba فهم بمشاهدة جماله يتنعمون saboda haka wayannan bayan Allah suna samun ni'imtuwa da hal da ganin jamala ta ubangiji da jalala ta sa وبين آثار قدرته وعجائب عظمته يترددون sannan suna kai kawo tsakanin guraben ikon ubangiji da alajiban girma na sa وبانقطاع
Mhm.
إليه والتوكل عليه يتعجزون sannan suna buwayantuwa da yanaka zuwa ga ubangiji da kuma dogaro gare shi لهجين بصادق قوله suna masu furtawa da magagacin faɗi na sa قل الله qulillahumma ثم ذرهم في خوضهم da kuma faɗin Allah sun mazarhum fi haudihim yalabun فإنك كررت علي السؤال haƙiƙa kai ya kai Yusuf al-Garnadi ka maimaita tambaya gare ni في مجموع a cikin na rubuta maka matattarin zance يتضمن التعريف wanda ya tattaro sanarwa بقدر المصطفى da alƙadarin annabi sallallahu alaihi wa sallama وما يجب له da irin abin da yake wajaba a jin gida gare shi من توكيل na daga jin nauyi da وإكرام kuma karramawa وما هو من لم يوفي واجب عزيم ذلك القدر sannan menene hukuncin wanda bai cika wajibin girman wannan alƙadari na manzon Allah ba أو كسر في حق منصبه الجليل ko kuma ya takaita a ولا cikin haƙƙin darajar manzon Allah mai girma ko da aka yi fafa ne wa an ajma alaka mali aslafi sannan ka tambaya in tara maka abin da yake ga marigayenmu wa immati da jagororinmu min maqalin a cikin wannan ka za daga zantuka wa ubayyina sannan ka ce in bayyana maka shi litanzil suwari da saukar da surori wa amsali da buga misalai wa alam to kai sani Allah ya karrama karrama ka irin yadda karami girma annabi annaka hamaltani amran imran min zalika cewa ka ɗaura min lamari mai nauyi daga wannan ka wa arhabtani bima wazalta najabtani ilayhi usra sannan ka kallafa min wahala a cikin abin da ka kiraye ni zuwa gare shi وأرقيتني بما كلبتني مرتقا صعبا sannan ka hawa wadda ni ma hawa mai wahala a cikin abin da ka kallafa min ملأ قلبي رؤبا zuciyata ta cika da razani وإن الكلام في ذلك domin zance a cikin wannan nan ka shanin manzon Allah يستدعي تقرير أصول yana neman tabbatar da asalai وتحرير فصول da kuma rairaye fasalai والكشف عن yana neman yayewa a القواعد tsarin tsatsan matsaloli ودقائق da sirara العلاقات daga ilimin nan na hakika مما يجب للنبي ويضاف إليه na daga abin da yake wajaba ga annabi sallallahu alaihi wasallama ko ake rabawa gare shi أو يمتنئ ko kuwa yake hannuwa أو يجوز ko ko عليه yake halatta gare shi wa ma'rifatan nabi sannan ka ce ne maka bayanin annabi war rasuli da kuma wato menene ma annabi menene manzo war risala menene manzanci wan nubuwa menene annabta wal mahabba da bayani akan soyayya wal khulla da badadinta wa qasa'is hadhihi ad-darajati al-aliyya da keɓance keɓance na wannan daraja madaukakiya wa hahuna To kaga- mahali fihum faɗa kika ji wannan guri mahamihu dazuzzuka ne fihun masu faɗi taharu al-qada wadda durwama take nade- wato take ɗimaucewa cikinsa wa taqsuru biha al-khuda sannan taku yake takaituwa jikinsa wa majahilu tadillu fiha al-ahala sannan majahilta ce wanda wato hankula suke bacewa cikinta in lam ta'tadi bi in dai ba su ahadin samu shiriya ba da wata alama ta ilimi wa nazarin sadid da tsokaci wanda yake sadidin makatarci wa mazahilu Sannan malallauta ne, wanda wanda kadugadigai suke zamewa cikinsa illan ta tamira ala tawfiqi idan ba su yi dogaro a sa wato katari daga Allah ba ba da kuma taimako daga ubangiji lakin ni sai dai cewa ni lima rajautuhu li wa laka dan abin da na kaunace shi li gare ni walaka da kai mai neman sani ya da su'ali a cikin wannan tambaya da kai mun da amsa da zan bayar min nawali na daga baye-baye wa sawadi da lada tarifi qadri al jaki da sanar da alƙadarin manzon Allah wanda yake mai wa gwaɓi kulqi al aziz da ɗabi'oyinsa wanda suke masu wa girma bayani kasa'ihi allati lam tajtami qablu da bayanin hususiyar annabi sallallahu alaihi wasallama a wannan da bata haɗu ba kabulu gabanin nan fi mahalukin a cikin abin halitta wa ma yudanu Allah ta'ala bihi da abin da ake addinantuwa zuwa ga Allah ta'ala da shi min haqihi daga haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alladhi huwa arfa'u wanda shine yafi ɗaukar haƙoƙi ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولما أخذ الله تعالى على الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه Mm, saboda abin da Allah ta'ala ya karba alal ladina utul kitaba la tubayyinunna lin nas wa la taktumunahu ولما حدثنا به أبو الوليد هشام بن أحمد الفقيه رحمه الله dan saboda abin da في عليه.
malami na Abul Walid Hisham dan Ahmada malamin furu'a da ya zantar da ni Allah ya jin kai gare shi da karatu na da ne a gonsa malami na ne قال حدثنا الحسين shi kuma yake بن Husainu dan Muhammadin Yaman hadisi قال حدثنا أبو عمر النووي yace Abu Umar an-Namari ya zantar mana Ibn قال Abdul Barri حدثنا أبو محمد shi بن kuma yace عبد Abu Muhammad dan المؤمن.
Abdul Mumin Yaman hadisi قال حدثنا أبو بكر yace Abu Bakar بن بكر.
Muhammad dan Bakar Yaman hadisi قال حدثنا سليمان shi kuma yake بن Suleiman dan الأعرج.
Ashaf ya zantar mana قال حدثنا موسى بن shi kuma yake Musa dan Isma'ila ya mana hadisi قال حدثنا حماد shi kuma yake Hammadu ya zantar mana أخبرنا علي بن الحكم shi kuma yake Aliyu dan Hakam ya mana hadisi عن عطاء daga Adawu عن أبي هريرة daga Sayyidina Abi Hurairah Allah ya kare yadda gare shi ya faɗa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa من سئل عن علم wanda aka roki- tambaye shi kan ilimi فكتمه sai ya ɓoye ilimin ألجمه الله بلجان من نار يوم Allah ta'ala zai masa linzami da linzamin wutaren alkiyama وبادرت to sai ya gaggawa zuwa wata fa'ida سافرة mai yayewa عن وجه الغرب amsa fuskar bukata مؤديا من ذلك الحق ina mai ba da haƙƙi wato wajibi المفترض wanda aka farlanta mun اختلستها على استئجال imam alƙali ya ce na fauto wannan wato wannan wajibin amsa- amsa gaggawa لما المرء بسدده من saboda قبول idan adam yana الجليل.
cikin katari wato bisa daddi a tafarkinsa min shugulul badin wal- wal bali saboda shagaltar wato jiki da kuma zuciya Mm.
بما قلده من مقاليد المهنة saboda abin da aka yi masa ra- mata- makare da shi na daga ratayen nan na jarraba التي ابتلي بها wannan da aka jarrabe shi da ita كادت تشغل عن كل فرد ta kusanta ta وفصل shagaltar amsa dukkan abin da yake wajibi da nafila وترد بعد حسن التقويم ta kusanta ta mai da إلى mutum أفضل bayan ya samu daidaituwa kyakkyawa zuwa can kasan kasa ولو أراد الله بالإنسان خيرا da Allah ya nufi alheri da mutum لجعل شغله da sai ya sanya وهمه shagali nasa da kuma yin كله matarsa baki daya فيما يهمد a cikin abin da za a gode masa gobe ولا يذم معه ba za a zargi bigiransa ba وليس ثم domin dai a ranar lahira باب babu wani abu sai ɗayan biyu ko dai a samu haske wanda yake na ni'ima أو عذاب جليل ko kuma azaba ta da ima Allah ka kiyaye mu آمين.
Mm.
ولا كان عليه بقوة سكه da ya kasance gare shi da yake bantar da Allah ya yi masa واستنقاذ مهجته da kuma tsago gudan zuciya ta sa وعمل صالح da aiki na gari wanda zai nemi ƙari na sa وعلم da نافع ilimi mai amfani wanda zai fa'idantar da shi أو يستفيد ko ko zai nemi fa'idantar da shi جبر الله تعالى تعالى شرع قلوبنا وكفر عزيم ذنوبنا وجعل جميع استعدادنا لمعادنا وتوفر دوائنا فيما ينجينا ويقربنا إليه زلفى ويوصينا بمنه ورحمته جبر الله تعالى صدى قلوبنا وغفر عزيمة ذنوبنا وجعل جميع استعدادنا لمعادنا وتوفر دواجينا فيما ينجينا ويقربنا ويقربنا إليه زلفى ويهدينا لمنه ورحمته جبر الله تعالى شرى قلوبنا وغفر عزيم ذنوبنا وجعل جميع استعدادنا لمعادنا وتوفر الدوائنا فيما ينجينا ويقربنا إليه زلفى ويهدينا لمنه ورحمته الحمد لله نعم جبر الله تعالى صدى قلوبنا
wato shi wannan guri addu'a ce ta musamman wanda an samu daga wajen magabata haka suke in an bi gurin nan sai an maimaita su uku sannan kuma a san irin abin da ake faɗa musamman gashi muna dab da shiga cikin azumi watan azumi mai albarka to malam yayi addu'a ta gaba daya bai addu'a ta tasa shi kadai ne rubutun ba sai ce jabarallahu ta'ala sada'a qulubina Allah ya tsara karayar zuciyarmu duk wata tsatsa da take cikin zuciyarmu Allah ya goge ta wa gafara azima zunubina sannan Allah ya gafarta mafi girman zunubanmu waje ala jami'a sa'idadina lima adina Allah ya sanya gaba ɗayan tattalinmu ya zamanto dan makoma lahira mishi wa tawaffur dawa'ina da cikar tsinkayen mu ya zama fi ma yunjina a cikin abin da zai zamanto ya tsirar da mu wai quribuna ilayhi zulfa zai kuma kusantar da mu zuwa ga Allah kusanci wai huzina sannan ya keɓance mu ya ba mu rabo bi mannihi da baiwarsa wa rahamati da kuma rahamarsa Allah ya amsa mana na'am
ولما نويت تقريبه Imam Alƙali ya ce yayin da na nufi ta gariba kusanto da wannan littafi ودرجت تبويبه na hauhawar da wato babi babi na sa ومهدت عتيبه na shimfiɗa asalai na sa وخلصت تفسيره sannan na tsantsance fasalai na sa وانتهيت حسرا na nufi takaita shi da tabbatar da shi ترجمته to sai ne wa littafin tarjama da ashifa بتعريف حقوق المصطفى ne masa tarjama da ashifa bi ta'rifu wa mustafa wato waraka dan sanar da haƙoƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hmm.
وأثرت الكلام فيه في أربعة أقسام ita kuma wato na takaice zance a cikinsa a cikin ismai guda hudu imam alƙali yana da littafai da yawa amma dai ba littafin da yake so a rayuwarsa irin ashfa eh shi sa da aka yi mata tambaya aka ce me yasa ne kake son ashfa yace saboda ni mara lafiya ne shi sa kuma duk mai mara lafiya ba abin da yake bukata sai waraka shi sa ni na- nake son ashfa eh to saboda haka littafin ya samu karbuwa a duniyar musulunci baki daya muna fatan Allah ya hada mu a cikin ladan baki daya hmm القسم الأول yace ismi na farko في تعظيم العلي الأعلى a cikin girmama wannan na al-aliyul a'la ubangiji madaukakin sarki بقدر هذا النبي ga alƙadarin قولا wannan annabi mai وفعلا.
girma a wajen faɗi da kuma aiki وتوجه الكلام فيه zance ya fuskanto a cikin sa a cikin babobi guda hudu الباب الأول babi na farko في ثنائه تعالى a عليه cikin yaban da Allah ta'ala ya gare shi وإجهاره da girmamawarsa girman alƙadarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gare shi وفيه عشرة فتور a cikin sa akwai fasalai guda goma الباب الثاني babi na biyu في تكميله تعالى له المهاتنا a cikin yadda Allah ta'ala ya- ya cika masa almahasina kyautayi خلقا a wajen وخلقا halitta da wajen ɗabi'a وقرانه جميع الفدائل da kuma yadda ya gwama gaba ɗayan falala ta addini da kuma duniya fi a cikin sha'anin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na sakan hajiri وفيه سبعة وعشرون فصلا malam yace akwai fasalai guda 27 amma an ka irga za ka guda 26 ne saboda ya yi shi ya yi mukaddimar sa tun kafin ya littafin kawai ya hararo zai yi abu kaza nan gaba zai yi abu kaza nan gaba to wani gurin sai ga ya ƙara wani gurin kuma sai ga ya rage Mm.
الباب الثالث babi na uku فيما ورد من a cikin abin da ya zo daga hadisai ingantattu ومشهورها da mashahuran hadisai بعظيم قدره da girman alƙadarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga ubangijinsa ومنزلته da kuma daraja ta sa وما كسه الله به في da irin abin da Allah ta'ala الدار yake banta annabi sallallahu alaihi wasallama duniya da lahira من كرامته na da karama ta sa وفيه اثنا عشر فصلا a cikin sa akwai fasalai goma sha biyu amma mun duba za mu ga goma sha biyar ne kaga sai ƙara anan kuma Mm.
الباب الرابع babi na hudu فيما أظهره الله تعالى a cikin abin da Allah ta'ala ya bayyana a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama من الآيات na daga ayoyi da mu'jizozi وشرفه da kuma abin da ya daukake shi da shi na daga kebance kebance والكرامات da karamomi وفيه ثلاثون a cikin sa akwai fasalai فصلا.
talatin amma ishirin da tara ne نعم Mm.
القسم الثاني ismi na biyu فيما يجب على a cikin abin da الأداء yake wajaba kan talikai من حقوقه na daga haƙoƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ويترتب القول فيه zance yana jerantuwa a cikin sa في أربعة a أبواب cikin babobi guda hudu الباب الأول babi na farko في فرض الإيمان a cikin wajabcin imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ووجوب طاعة da wajabcin biyayya gare shi واتباع da kuma bin sunna ta sa sallallahu alaihi wasallama وفيه خمسة a cikin sa akwai fasalai guda biyar amma fasali hudu zamu gani نعم mm.
الباب الثاني babi na biyu في لزوم a محبته cikin lazumtar soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ومناسحته da kuma wajabcin karban nasiha ta sa وفيه ستة a cikin sa akwai fasalai shida amma biyar ne الباب الثالث babi na uku في تعجيم أمره a cikin girmama lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ولزوم توحيده da wajabcin jin nauyin annabi sallallahu alaihi wasallama da biyayya gare shi وفيه سبعة a cikin sa akwai misalai guda bakwai amma shi ma shida ne الباب الرابع babi na hudu في حكم الصلاة a cikin hukuncin عليه salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama والتسليم da gaisuwa gare shi وفرج ذلك da wajabcin wannananka da fa- da fara ta sa وفيه عشرة a cikin sa akwai misalai guda goma shi ma amma tara ne القسم الثالث ismi na uku فيما يستهيل في حقه a cikin abin da yake koruwa a hakkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama وما يجوز عليه da abin da yake halatta gare shi وما يمتنع da abin da yake hannuwa ويسر da abin da yake من inganta الأمور na daga البشرية wato lamura na dan adam أن يدافع إليه abin da yake ana iya rabawa zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama وهذا القسم imam alƙalin ce kaga wannan kisimi أكرمك الله Allah ya karrama ka irin yadda ka nemi karrama annabi هو سر الكتاب shine sirrin littafin ولبوب ثمرة هذه shine الأبواب ya- wanduwar ƴaƴan itaciyar wannan babobi وما قبله له amma abin da aka كالقواعد abin da aka fara gabatarwa ka- kafin a zo nan kamar wasu ƙa'idoji ne والتمهيدات da wasu shimfiɗu da والدلائل wasu dalilai على ما نورده alsa abin da zamu gangaro da shi fi cikin sa من النكت na daga البينة fa'ida wacce take mai mabayyaniya وهو الحاكم kuma shi على wannan ما fasali shine mai بعده hukunci a bisa wanda yake bayan sa والمنجز من كرد Shine هذا mai cika.
الثالث وعده shine mai cika alƙawarin sa na daga buƙatar wannan talifi وعند التقسيم Yayin- موئدته yayin wato takassi wato bibiya limau'iyatihi ga alƙawari na sa والتفسي da yin عن bincike a مدته bisa murgu na sa يشرق صدر العدو اللئيم to sai ga wato kirjin maki alla'ina la'ananne ya shiraku sai zama ya kyakkeci
ويشرق قلب المؤمنين باليقين amma zuciyar mumini kuwa yushriku sai ta yi haske bil yaqini da sakan cewa kaga nan wajen wasali ne fa kawai bambanta amma dai ya zama to na alheri dai kuma ba na alheri ba eh wato shi wannan sulasi ne wannan ruba'i ne idan an ce sharaka ya ceci in an ce asharaka ya yi haske Mm, da saboda haka ko wannan sulasi wannan ruba'i dama ka'idar ruba'i a sai ya zama to farkon mudari'insa a yi masa rufa'a sannan a yi kasar maƙabar al'asiri sai a ce yushiriku wannan kuwa sai a ce yashiraku
وتولوا أنواره جوانح صدره sannan hasashensa su cika wato jawaniya faɗin nan na ƙirjinsa ويقدر العاقل النبي mai hankali kuma ya على ƙaddara annabi sallallahu alaihi wasallam hakikanin alƙadari na sa قدره ويتعرر الكلام فيه في zance ina بابين.
rairayuwa biya cikinsa a cikin babobi guda biyu الباب الأول babi na farko فيما يختص بالأمور الدينية a cikin abin da yake keɓantuwa na daga al'amuran addini wa yatakabbasu bihi alqawlu zance ina daidaituwa a cikinsa a cikin kiyaye bayani akan ismar manzon Allah wa fi sittata ashara a cikinsa akwai fasala fasalai guda goma sha shida albabu thani babi na biyu fi awalihi dunyawiyyati a cikin halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na duniya wa ma yajuzu turuhu da irin abin da yake halatta ya auku a gan akan annabi sallallahu alaihi wasallama min al-a'rad al-bashariyya na daga bujire-bujire na dan adam wa fi a cikin sa akwai fasalai tara amma takwas ne القسم الرابع ismi na hudu في تصرف وجوه a الأحكام cikin sarrafawar hukunce hukuncen wato fuskokin hukunce hukunce على من تنقصه abta duk wanda ya jingina tawaya ga annabi sallallahu alaihi wasallama أو سبه ko ya saki harshe ga annabi sallallahu alaihi wasallama وينقسم الكلام فيه في zance بابين.
ina ina rarrabuwa fi a cikin sa cikin babobi guda biyu الباب الأول babi na farko في بيان ما هو في حقه سب a cikin bayanin me ake nufi da sakin harshe a hakkin annabi sallallahu alaihi wasallama ونقص da jingina tawaya من تعريض na daga turwaye da kamar wanka أو نسخ ko ko nassantawa وفيه عشرة a فصول cikin sa akwai fasalai guda goma amma tara ne الباب الثاني babi na biyu في حكم شان a cikin hukuncin maki na annabi sallallahu alaihi wasallama da mai cutar ومؤذيه da mai jingina cutarwa ga annabi ومنتقص da mai jingina tawaya ga annabi وعقوبته da kuma ambaton hukumar da za a yi masa وذكر استتابته da ambaton bijirar da tuba zuwa gare shi والصلاة da عليه yin sallah a gare shi idan ya mutu ووراثته da cin a gaje shi ko ba a gaje shi ba وفيه عشرة a فصول cikin sa akwai fasalai guda goma amma biyar ne وكتمناه بباب Imam Al-Qali ya ce mun ثالث cika shi da babi na uku جعلناه تفصيلا wanda muka sanya shi cikamaki ne ga wannan matsala ووصلة sannan kuma sadarwa ce ga للبابين babobi guda biyu اللذين قبله wayannan da suke gabaninsa في حكم من سب الله a تعالى cikin hukuncin wanda ya saka ce ga Allah ta'ala ورسله da manzanninsa وملائكته da mala'ikun Allah وكتبه da littattafan Allah وآل da halayen annabi sallallahu alaihi wasallama وصحبه da sahabbansa وكتسر الكلام فيه في خمسة فصول Imam Alkali ya ce an takaita zance a cikinsa a cikin fasalai guda biyar amma mun duba zama guda goma ne. Mm.
وبتمامها To da cikar wa'annan babobi ne wanda littafi yake cika وتتم الأقسام Yasaman da aka ambata والأبواب su ma da ba- da ku- da babobi su zama sun cika ويلوه في غرة الإيمان لمعة منيرة kulluma mai haske tana bayyana a cikin feshin nan na imani وفي تاج التراجم مم.
درة خطيرة sannan lolo anya mai tsada ita ma tana bayyana a cikin kambi na na tarjama duk babin da aka yi mata tarjama za a ga abin da ke cikin sa مم.
Mm.
تزيه كل لبس za ta gusar da dukkan wani rikici وتوذيه كل تخمين ta bayyana dukkan wani tahminin kyaukyace حدث da duk wani wahami وتجفي صدور قوم مؤمنين sannan ta warkar da kirajen mutane wanda suke muminai وتزدو ta بالحق tsage gaskiya وتورد عن ta bujira الجاهلين ta bujire gabarin ajjahilai وبالله تعالى da ubangiji mana ubangiji لا sarki ne إله Allah in إلا nake neman هو.
taimako babu abun bauta an ba shi ba القسم الأول ismi na farko في تعظيم العلي الأعلى mhm.
بقدر النبي صلى الله المصطفى صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا to shi wannan ismi a cikin girmamawa da Allah madaukakin sarki ya ga alƙadarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a faɗi da kuma aiki قال الفقيه القاضي alfaqi wal qadi ya faɗa الإمام أبو jagora الفضل abul fadli وفقه الله تعالى Allah ya gamdakatar gare shi وسدده ya kasartar da shi لا خفاء على من مارس شيئا من العلم babu ɓuya amsa wanda ya gogayya da wani abu na daga ilimi أو كنت بأدنى لمحة من ko ku aka الفهم.
kebance shi da wata ya karamar barara ta fahimta يستظهم الله قدر نبينا cewa babu صلى الله عليه shakka Allah ta'ala ya وسلم girmama alƙadarin annabi mu sallallahu alaihi wasallama وخصوصه إياه kuma babu shakka Allah ya kebanci manzon Allah بفضائله da fifice fifice ومهاتنا da kyautayi ومناكبا da kuma wato darajoji لا تندبط لزمانه wannan da babu wata ragama da za ta iya daure ta وتنوينه من عجيم قدره da kuma yadda Allah ya girmama shi na idawaka daga girman alƙadarin manzon Allah بما تكل عنه الألسنة na daga abin da والأقلام.
harasa da alƙalma za su dakushe ba su iya gama faɗa ba ومنها ما sarra bihi ta'ala fi kitabi yana daga cikin sa abinda Allah ta'ala ya bayyana a littafin sa wa nabba bihi ala ya falakar a kai nasa a girman darajar manzon Allah wa asna bihi alayhi yayyabo gare shi na daga halayen manzon Allah wa da aja na wa dubbansa hadda ibada ya kuma kwadatar da bayi a salazumta ta sa taqalludi ijadi da kuma makaran nan na ijabi wajen tsinasa kana jalla jalaluhu huwa alladhi tafaddala wa ubangiji awla.
wala wajen sarki shine ya bibi ya bibita wa aula ya zubunta thumma tahara wa sannan ya zakka.
tsarkake manzon Allah a zahiri thumma wazan madaha bidhalika ya ɗauke shi kuma a wa baɗini atna.
sannan ya yabe iya yabo da bizalika da wannan kawa suna ya ƙara yabo gare shi ثم أتاب عليه الجزاء الأوفى sannan ya kwaranya masa wato kyautayi ma- mafi cika alayi gare shi وله الفضل بدعا وأودا sau da haka fifiko ya tabbata ga ubangiji a farawa da ƙarewa والحمد أولى وأخرى godiya ta tabbata ga Allah a farko da ƙarshe ومنها ما أبرزه للإيان من خلقه yana daga cikin sa abinda Allah ya bayyana shi ga gani daga cikin halitta ta sa على أتم وجه الكمال Allah ya halitta manzon Allah a cikar fuskokin nan na kamala da والجلال kuma jalala وتخصيصه da kuma yadda Allah madaukakin بالمحاسن sarki yake الجميلة barce shi da kyautayi wanda yake kyakkyawa والأخلاق الحميدة da halaye ababen godewa ومجاهب الكريمة da kuma wato mazahi ma- ma- matafiya mai girma ko ku baye baye masu girma والفضائل العديدة da farala masu yawa وشاهده da yadda Allah madaukakin sarki ya karfafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mu'jizozi masu rinjaye والبراهين الواضحة da dalilai waɗanda suke mabayyana والكرامات البينة da karamomi wanda suke mabayyana التي شاهدها من عاصره wannan da wanda ya zamani da manzon Allah ya ganta ido da ido ورآها من أدركه wanda ma ya riske shi ya ganta وعلمها علم يقين من جاء بعده wayanda suka zo a bayan sa sun sani sun santa kuma sani na haƙiƙa yaƙini حتى انتهى علم حقيقة ذلك إلينا har sai da ilimin haƙiƙar wannan nan ka yi take ilaina zuwa gare mu وفاد الأنواره علينا hasashen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai koyon ya zuwa gare mu da yawa حدثنا القاضي شهيد أبو علي alƙazu shaida Abu Aliyu Yaman hadisi الحسين بن shine محمد Husainu بن dan Muhammadin Al-Hafiz mai kiyayewa da hadisi قراءة مني عليه karatu na gane a gunsa malami na ne قال حدثنا أبو الحسين يجي أبو مبارك الحسين بن عبد الجبار mubarak dan Abdul Jabbar Yaman hadisi وأبو الفضل أحمد بن خير Abul Fadl Ahmad dan Hairuna قال suka haɗu suka ce حدثنا أبو يعلى البغدادي abu yanar bagadadi yan zaujin hurrat ya mana hadisi قال حدثنا أبو علي ita abu aliyu sun ji ya bantan mana قال حدثنا محمد بن أحمد ita بن muhammadu مبروك.
dan ahmada dan mabubin almarwazi ya mana hadisi قال حدثنا أبو عيسى بن ثورة ita abu العاصي.
isa dan saurata shine turmuzi ya mana hadisi قال حدثنا إسحاق بن shi kuma yace منصور ishaku dan mansurin ya mana hadisi shi قال حدثنا عبد kuma الرزاق yace abdurrazzaq sanani ya mana hadisi shi وأنبأنا ما kuma yace malam ma'mur ya zantan mana عن daga قتادة qatar dan da'amata عن أنس shi kuma daga anas dan رضي maliku الله Allah ya عنه kare yadda gare shi أن النبي صلى الله عليه وسلم cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama شيء بالبراق an zo masa da buraka a daren da aka yi isra'i da shi ملجما an sanya masa linzami an سرجا sanya mata sirri واستصعب sai عليه yi shoma ga annabi sallallahu alaihi wasallama قال له جبريل sai mala'ika jibril ya ce da shi أتفعل هذا بمحمد yanzu da annabi sallallahu alaihi wasallama za ka yi haka ya kai taguwa ya kai buraka فما ركبك أحد to ba taɓa samun على ɗaya الله wanda ya hauka ba mafi girma ga wajen ubangiji madaukakin sarki minu fiye da shi قال فارفض عرقا sai ta sai ga wato ita wannan buraka gumiya ta karyo mata eh saboda ta ji sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Mm.
الباب الأول babi na farko في ثنائه تعالى عليه a cikin yaban da Allah ta'ala ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama وإظهاره عظيم قدره da لديه bayyana wannan tasa girman alƙadarin sa gare shi إعلام kai sani أن في كتاب الله العزيز آيات كثيرة ilan kai sani anna ayatin kasiratin kasiratin cewa ayoyi masu yawa fi kitabin lahil aziz a cikin littafin Allah mabuwayi mubsi hata mai yin bayani ne bijamil da zikir gir da ambatan kyakkyawan ambatan annabi sallallahu alaihi wasallama wa ajji mahaki da kuma kirga kyautayi nasa wata ajimi da amri girmama lamari nasa wata nuwihi kadiri da kuma ɗauka alƙadari nasa ita madina min ha Imam Alƙali ya ce, ce mun dogara daga cikin wannananka abu abin da ma'anarsa ta bayyana na fahawa ma'anarsa ta fito fili wa jama'ana zalika fi ashrati fusul mun tara wannananka a cikin fasalai guda goma al-fasl al-awwal fasali na farko fi ma ja'a min zalika maji al-madai a cikin abin da ya zo min zalika daga wannananka zuwa nan na yabo da ƙarin yabo wa ta'adadil da kuma mahati kidan ya fa kyautai qawlihi ta'ala kama fadan manzon Allah kama fadan Allah ta'ala لقد جاءكم رسول من أنفسكم على آية laqad ja'akum rasulun min anfusikum har zuwa ƙarshen aya قال السمرقندي Imam Samarkandi ya faɗa وقرأ بعضهم wasu malamai sun من karanta أنفسكم minan fasikum بفتح da الفاء yi wa faɗin nan fata وقراءة الجمهور amma karatun jimhurin malamai bibban mi da zamma ne قال الفقيه القاضي alfaki wal qazi abul fadli ya faɗa وفقه الله تعالى Allah ya gamdakatar gare shi أعلم الله تعالى المؤمنين ubangiji madawakin sarki ya sanar da muminai أو العرب ko ku ya sanar da أو larabawa آل مكة ko ku ya sanar da mutanen makka ko ku ya sanar da gaba ɗayan mutane على اختلاف المفسرين a bisa sabanin malaman tafsiri من من المواجه بهذا wane ne الكتاب wanda aka fuskanta da wannan zance أنه بعث فيهم رسولا من cewa ya aiko أنفسهم manzo a cikinsu يعرفونه wanda sun san manzon ويتحققون sun kuma مكانه tabbatar da daraja ta sa ويعلمون sannan sun صدقه san gaskiya ta sa وأمانته sun san amana ta sa ولا يتهمونه jirkan zubi ba sa tumta annabi sallallahu alaihi wasallama da tarifa وترك النسيات له da barin nasiha gare su لكونه من saboda kasancewarsa minhum daga cikinsu وأنه لم تكن في العرب قبيلة kuma sha'anin da lamarin ba ta samun wata kabila ba a cikin larabawa إلا ولها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولادة Fati tana da haifefeniya tsakaninta da manzon Allah sallallahu alaihi أو wasallama قرابة ko ko kusanci وهو عند ابن عباس وغيره معنى قوله تعالى إيه.
إلا المودة في القرب shine a wajen Abdullahi bin Abbas da wannan sa ma'ana fadan Allah ta'ala illa al-mawaddata fil qurbi وكونه من أشرفهم eh wannan magana da Imam Al-Qali yayi da lakin ta akwai takayyidin ta cewar babu wata kabila face akwai haifefeniya da kusanci tsakanin su da manzon Allah to amma wannan sun ce banda kabila guda daya ita ce Bahila eh ita Bahila din nan an faɗi irin abubuwa da suke akwai hasasa cikin su saboda haka ba sa manzala an samu wani daga cikin tsatsonin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan kabila ba shine hawo suke musu waka ko wala yanfa'ul aslu min hashimin idza kanat an-nafs min bahila eh wato a asali ba zai amfani ba in dai aka ce dan shi da aka tambaye wani balaraban kauye ko aka ce musu da za a ce da kai a ga aljanna ko bayan an masa tambayoyi aka ce to a aljanna su kaga da za a ce ga shiga aljanna amma za ka zama dan bahila shi asalin sarkin tambaya ya masa yace in baka mulkin mulkin garin nan gaba daya ka zama dan kabila bahila a dinga jingina kai zuwa ga kabila sai ce a bana su wanda ka rike mulkin kan zama na inda nake sai su za su ga aljanna ka shiga aljanna amma za a ce dan bahila ne kai yaya sai ce to da sharadi نعم aka ce me sharadin sai ce bi sharadi Allah ya alama ahlul jannati anni min bahila wai kai yan aljanna su su gane cewa ni dan bahila ne to kaga kabila tana da matsala kwarai to amma dai daga baya kuma an samu wasu mutane wanda sun zama sun goge duk wannan ar da aka samu na wannan kabila tunda a cikin sabon manzala akwai irin su Abu Umama al-Bahili ai dan kabilan ne eh so da ga kabila kuma ta zama ta an wanke ta baki daya daga wayannan abubuwa hmm amin.
وكونه من أشرفهم to kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana ga cikin mafi daukan larabawa وأعفهم da mafi dawaga su وأفضلهم mafificin su على afsa قراءة kira'an nan ta fata min an fasikum kenan نعم hmm هذه نهاية to wannan shine الولد.
karshe a wajen yabo ثم وصفه بعد بأعمال sannan ya zubanta shi badu bayan nan da wasu sufofi wanda suke ababen godewa وأثنى عليه ya ƙara yabo gare shi da kyau da- da godiyoyi masu yawa من يرضي على هداية na da kwaɗayinsa a bisa neman shiriyar su والرشد tirmidhi da kuma wato shari'an nan tasu wa im wa islami da musuluncin su wa shaddati ma yuqulu da kuma tsananin abin da yake damun su da abin da yake cutar da su a cikin duniyar su wa ukra da lahirar su wa izzati da alayhi wayan nan tasa alayhi gare shi wa rafatihi da kuma wato jin wa tausayinsa rahmatihi da jin kansa da muminansu qala ba'dhum sashen malamai suka faɗa suka ce a adawu ismaini min asma'ihi manzon ubangiji madaukakin sarki ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sunaye guda biyu daga sunayensa ra'ufur rahim Allah shine ra'ufu shine kuma wa arrahimu mithluhu fil ayati al-ukhra misalin wannan a cikin ɗaya ayar qawluhu ta'ala shine faɗin Allah ta'ala
لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم هذه zuwa ƙarshen وفي aya الآية الأخرى ya bu a cikin ɗaya ayar هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم هاي الآية zuwa ƙarshen aya وقوله da faɗin تعالى Allah ta'ala كما أرسلنا فيكم رسولا منكم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم هاي زوا قرشن آية روي عن علي بن أبي طالب an rawaito daga رضي sayyidina الله aliyu عنه dan abi dalibin Allah ya kare yadda gare shi عنه صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى daga annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin fadin Allah ta'ala من أنفسكم min anfusikum قال yace نسبا a wajen nasaba ne da surkuta da kuma daraja ليس في آبائه من لدن آدم سفاهم babu a cikin iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tun daga zamanin annabi Adamu wato duka iyayen manzon Allah gaba ɗaya aure ne babu zudarwan banza hmm.
قال ابن الكلبي ibn al-kalbi ya bada كتبت للنبي صلى الله عليه وسلم كم سمعت أمي yace na rubuta wa annabi sallallahu alaihi wasallama iyaye ma- ma- mata guda ɗari biyar وما وجدت فيهن سفاها duk gaba ɗayan su ba sami wata zuba ruwan banza ba ولا شيئا ko ko wani مما abu na daga abin da yake na jahiliya وعن ابن عباس an gaba daga abdullahi dan abbas Allah ya kare yadda gare su في قوله تعالى a cikin fadin Allah ta'ala وتقلبك في الساجد wa taqallubaka fis sajidin قال من نبي إلى نبي Abdullahi bin Abbas yace ma'anarsa wato daga annabi zuwa annabi حتى أخرجتك نبيا har sai da na fitar da kai kana annabin Allah وقال جعفر بن محمد Jafar Sadiku dan Muhammad al-Bakir ya faɗa علم الله تعالى عند كلكه Allah ta'ala ya san gajiyawar halitta ta sa game da biyayya gare shi فعرفهم ذلك sai sanar da su wannan ka لكي يعلموا أنهم لا ينالون dan su san السبوة cewa wato ba za su iya sanin ba za su sami asafo tatuwa ba في خدمته daga hidima ta Annabi sallallahu alaihi wasallama وأقام بينه وبينهم مخلوقا daga hidima ta Allah sai Allah ya tsaida wani abin halitta tsakaninsa da tsakaninsu من جنسه wanda yake cikin jinsin su a cikin sura ألبسه من نعته to sai Allah ya sanya masa wato tufafi daga cikin sifarsa wanda shine ar-rafata war rahama yadda Allah yake ar-raufu ar-rahim sai Allah ya ba manzo Allah raufun ne bil mu'minin raufur rahim Mm.
وأخرجه إلى الكلك سفيرا Sannan- صادقا ubangiji madaukakin sarki ya fito da manzon Allah ya zuwa halittarsa ina jakada magaskaci Mm.
وجعل طاعته طاعته ya sanya bin manzon Allah shine biyayya ga Allah وموافقته dacewa da موافقته.
manzon Allah shine dacewa da Allah قال تعالى Allah ta'ala ya faɗa من يطيع الرسول فقد طاع الله من يطيع الرسول فقد طاع الله قال الله تعالى Allah ta'ala ya faɗa وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin قال أبو بكر محمد بن طاهر Abubakar Muhammad dan Dahiru ya faɗa زين الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم بزينة الرحمة Mm. to shi wannan suna a ya yake ne ko a a sunan ne faɗa wannan magana aka ce kala Abubakar Muhammad ibn Dahir yawa to shine asalin sunan eh ice ice ice wato Abubakar ya faɗa wanda shi alkunya kenan amma asalin sunan shine Muhammad ibn Dahir ya faɗa yace mhm زين الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم بزينة الرحمة yace ubangiji madaukakin sarki ya kawata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kawannan na rahama وكان كونه قوله رحمة saboda haka kasancewar manzon Allah rahama ne وجميع شمائله وصفاته gaba da ta zo din manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da subobin salama ne a fasa talikai ومن أتابه شيء من رحمته wanda wani abu ya same shi daga cikin rahama ta manzon Allah to wannan shine mai tsira a duniya da lahira من كل مكروه daga dukkan abin ki والواصل فيه ما shine mai saduwa a cikin su zuwa dukkan abin so ألا ترى أن الله تعالى zaka gani cewa Allah ta'ala yana faɗa وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin وكانت آياته رحمة saboda haka rayuwar manzon Allah rahama ce ومماته auren رحمة sama rahama ce كما قال الله irin da yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ya ce حياتي خير لكم rayuwa ta alheri ce gare ku وموتي خير لكم aurata ma alheri ce gare ku وكما قال عليه السلام kuma irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa إذا أراد الله رحمة بأمته idan Allah ya nufi rahama ga al'umma فقد نبيها to sai ya karbi annabin ta gabaninta فجعله لها فردا sai ya sanya ta faradan wato rigaye wasa lafan da rigaye وقال السمرقندي imamu samarkandi ya faɗa رحمة للعالمين yace abin da ake nufi da rahmatan lil alamina يعني للجن wato والإنس rahama ne shi ga mutane da aljanu وقيل لجميع الخلق wasu suka ce a gaba ɗayan halitta wato mumini mumini rahmatan bil hidayati rahama ne ga shari'a ورحمة للمنافق بالأمان sannan rahama ne ga والفقر.
munafiki cewa an am- ya samu aminci ba za a kashe shi ba ورحمة للكافر sannan rahama ne ga kafiri ba za a yi masa azaba ba da wuri قال ابن عباس رضي Abdullahi bin الله Abbas عنهما، Allah ya kare yadda gare su ya faɗa هو رحمة للمؤمنين manzo Allah rahama ne والكافرين.
shi ga muminai ga kafirai إذ أوفوا مما domin أصاب da an yi musu غيرهم afuwa daga abin da ya samu wani su من الأمم المكذبة daga al'ummai da suka sarifanta ووكي أن An النبي hakaito صلى الله عليه وسلم cewa manzon Allah sallallahu alaihi قال wasallama ya faɗa ga السلام، mala'ika Jibril alaihi salamu هل أصابك من هذه الرحمة شيء shin wani abu ya same ka daga wannan rahama قال نعم sai ce kwarai kuwa كنت أخشى العاقبة na gabance ina jin tsoron ƙarshe na فأمنت لتنا إلا amma sai na amince saboda Allah ta'ala ya yabe na a Qur'ani da faɗin sa da yace ذي قوة عند ذي العرش مكين mm,
طاع ثم أمين ذي قوة عند ذي العرش مكين وطاع ثم عمين وروي عن جابر an rawaito daga Jafar Sadiku dan Muhammad al-Bakiru a cikin fadin Allah ta'ala فسلام لك من أصحاب اليمين fa salamun laka min ashabil yamin أي بك ay bika إنما وقع سلامة من أجلك معناه واتو- محمد صلى الله عليه وسلم kubutan nan tasu ta auku ne saboda karaman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama وقال الله تعالى Allah ta'ala ya faɗa الله مم.
نور السماوات والأرض Allahu الآية.
nuru samawati wal ardi hay zuwa karshen aya قال كعب الأحباري kabul habari ya faɗa وابن da جبير sa'idu dan jubairin المراد بالنور التالي yace هدى abin da ake nufi da masalan nurihi anan محمد shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama وقوله تعالى da faɗin Allah ta'ala مصدر نوره masalin nurihi din nan أي نور محمد ai ma'ana hasken annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama وقال سعد بن عبد الله salu dan Abdullahi Tusturi ya faɗa المعنى abinda ake nufi الله وهادي أهل السماوات Allah والأرض.
shine mai shiryar da ahalin nan na sammai da kasai ثم قال sannan sai ya faɗa ya ce مثل نوره misalin hasken annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama إذ كان مستودعا yayin da ya kasance abin ajiyewa a cikin tsatsai كمشكاة kamar wato alkuki ne صفتها كذا sifatar shi ne kaza da kaza وأراد بالمصباح abin da yake قوله nufi da wato almisbahu a nan zuciyar manzon Allah والزجاجة abin da yake كذا nufi da ita wannan kaskon karau din shine kirjin annabi sallallahu alaihi wasallama أي كأنه كوكب kai ka ce زهير.
wato wato wato kaukabun kaukabun ne wato mm, tauraro ne mai haske لما فيه من الإيمان saboda abin da ke cikin sa na daga imani والحكمة da hikima يوقد من شجرة wanda ake kunna shi daga مباركة.
fitila mai haske أي من نور إبراهيم daga hasken nan na annabi Ibrahim alaihi salatu wassalamu وضرب المثل للشجرة anan an buga misali da المباركة.
wato bishiya mai albarka وقوله da faɗin Allah ta'ala da ya ce يكاد زيتها يضيء ya kadu zai tuha yubi'u nubuwatuhu ai takadu nubuwati muhammadin ma'ana annabta nan ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta kuzanta ta bayyana ga mutane qabla karati tun gabanin zancensa fahada kamar dai wannan mai na cikin wannan wannan fitila wa qad qila fi hadhihi al-ayati ghayru hada hakika an faɗi wani wannan a cikin wannan aya wallahu a'lam Allah ne masani وقد سماه الله تعالى في القرآن غير هذا الموضع نورا hakika ubangiji ya ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haske a wani gurin ba wannan gurin ba a cikin alqur'ani وسراجا ya kuma kira shi da sirajan munira fitila mai haske وقال الله تعالى Allah ta'ala ya faɗa ya ce قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين وقال تعالى Allah ta'ala ya faɗa إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nazira وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا wada'iya ila Allah wa bi ila Allah bi izni wa sirajan munira ومن هذا قوله تعالى ya daga wannan nan ka faɗin Allah ta'ala ألم نشرح لك صدرك alam nashrah laka sadrak إلى آخر سورة ai zuwa ƙarshen sura شرها ma'anar sharaha والساعة shine ya yalwata والمراد بالسر هنا abinda ake nufi da asadura a nan القلب shine zuciya قال ابن عباس Abdullahi bin Abbas Allah ya kare da gare su ya faɗa شرعه بنور الإسلام Ubangiji ya buɗe shi ya haskaka shi da hasken musulunci وقال سهل Sa'ad dan Abdullahi Tustari ko yace بنور a da الرسالة hasken manzanci وقال الحسن Hassan al-Basri ya faɗa وله حكما وعلما Ubangiji ya cika shi wato hukuman wato hukun- hikima da kuma ilimi وقيل معناه wakila abin da aka aka ce ma'ana ta sa azami tsayyir kalbaka ai Allah ya tsarkake zuciyarka abba zai karbo su wasi ba wa wadana anka wizraka allazi anqada dhahraka fadin Allah wa ba'ana an ka wajaraka allazi an qaba zaraka ila aka ce ma talafa min shine zambika abin da ya shirya daga tarko aulanka wakila Yana nufin- yani qabla nubuwa yana nufin gabanin annabta wakila wakila aka ce arada shikala al-ayyami jahiliyyah yana nufin nauyin nan na kwanukan jahiliya wakila Mm, wannan- arada ma askala zarahu wancan na bayan duka masu rauni ne wakila aka ce a yana nufin abin da ya nauyi bayan sa hatta ba na daga manzanci har sai da ya isar akawul mawar mawardi ne ya kaito wannan والسلمي imamu sullami وقيل أصم wasu malaman suka ce a mun kiyaye ka ولولا ذلك idan ba don haka ba da da tarko aula sun nauyi bayan ka كاو السمرقندي imamu samarkandi ne ya kaito wannan ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك قال يا ابن آدم ya ya ibnu adam ya faɗa نبوة yace mun ɗauka ambatanka ne da annabta وقيل wakila aka ce إذا ذكرت ذكرت معي duk lokacin da aka ambace ni inji Allah za a ambace ka tare da ni في قول لا a إله cikin إلا faɗin la ilaha الله illallah muhammadur rasulullah وقيل wakila aka ce في a الأذان cikin kiran sallah da والإقامة kuma wato iqama قال الفقيه القاضي albaki أبو wal qadi الفضل abul fadl ya faɗa هذا تقرير من الله جل اسمه wannan tabbatarwa ce daga Allah wanda sunansa ya ɗaukaka wato ga annabinsa sallallahu alaihi wasallama على عظيم أمه Sa لديه girman niman nan tasa gare shi, وشريف منزلته عنده da wakar darajar nan tasa gare shi, وكرامته da kuma عليه karaman nan tasa alayyi gare shi, بأن شرع قلبه saboda ya buɗi wato zuciya ta annabi, da للإيمان imani, da kuma والهداية shirya, ووسعه sannan ya yalwata shi بالعلم don kiyaye ilimi, وحمد da ɗaukan الحكمة hikima, ورفع عنه ثقل أمور الجاهلية sannan ya عليه.
ɗaukake nauyin al'amuran jahiliya a kai nasa, وبغضه ya ƙi yadda shi ga لسيرها tarihinta, وما كان عليه da irin abin ta kasance gare shi, da bayyana addinin nan nasa.
على الدين da كله rinjayen addinin manzon Allah da sauran addinai baki وحتى daya عنه أهدة أباء sannan ya sarayan الرسالة masa murgun nan na- nauyin annabta da والنبوة manzanci لتبليغه saboda isar da shi ga mutane ما نزل إليه irin abin da aka saukar zuwa gare su وتنويهه da kuma ɗaukaka shi da بعزيز girman مكانه darajar nan tasa وجليل da رتبته girman darajar nan tasa ورفعة da ذكره daukar ambatansa وقرنه مع اسمه da kuma yadda ya gwama sunan tare da sunansa قال كتادة malam kasar su dan na'amata ya faɗa وقال الله تعالى ذكره في الدنيا dunya Allah ta'ala ya ɗauka ambatan manzon Allah a duniya da lahira walaysa qadibun babu wani mai hudu ba wala mutashayyi'un babu wani mai kalmar shahada wala sahibu salati babu wani mabutin sallah la yaqulu face sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah anna muhammadar rasulullah wa abu sayyid al-khudri radiyallahu anhu Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kare yadda gare shi ya rawaito anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa atani jibril yace mala'ika Jibril alaihi salam ya zo mun qala sai ce inna rabbi wa rabbaka hakika yaqulu, ubangiji na kuma ubangijinka ya kuli yana cewa tadri kayfa rafa'tu dhikraka ka san yadda na ɗauka ambatanka قلت الله ورسوله sai na ce أعلم.
Allah da dan aikensa ne ya sani قال sai ce إذا ذكرت ذكرت معي idan aka ambace ni za a ambace ka tare da ni قال ابن عطاء ibn Adayin ya faɗa جعلت تمام الإيمان na sanya cikar بذكرك imani معي.
da ambatanka mai tare da ni وقال أيضا ya faɗa har ila yau جعلتك ذكرا من ذكري na sanya ka ambato daga cikin ambato na ومن ذكرك ذكرني wanda duk ya ambace ka ya ambace ni kai tsaye وقال جعفر بن jabar saliku dan muhammad al-bakir ya faɗa لا يذكر أحد بالرسالة Babu ɗaya da zai إلا ambace ka.
ذكرني بربوبيتي.
da manzanci ba sai ya ambace ni da cewa ni ubangiji ne وأشار بعضهم في ذلك tajin su yayi nuni zuwa a cikin wannan ka إلى مقام zuwa الشفاعة makamin nan na ceto ومن ذكره معه تعالى yana daga cikin ambatansa ta da ya tare da shi madaukakin sarki أن قرن طاعته بطاعته ya gwama biyayyarsa da biyayya ta sa واسمه باسمه ya gwama sunansa da sunansa قال تعالى Allah ta'ala ya faɗa وأطيعوا الله والرسول wa adiyu Allah war rasula وآمنوا بالله da kuma ورسوله aminu billahi wa rasulihi وجمع بينهما بواب sai Allah ya hada tsakanin su da wani adabi wanda yake mai tarawa ولا يجوز جمع هذا الكلام في غير حقه صلى الله عليه وسلم tara wannan nan ce a wannan haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai halatta ba حدثنا الشيخ أبو علي الحسين a cewa Abu Ali Al-Husayn bin Muhammad Jayani ya zantar da mu الهادي me kiyayewa da hadisi فيما أجادني a cikin abin da ya ijaza gare ni وقرأته على sannan kuma na karanta shi a الشيخ bisa amintacce anu gare shi قال حدثنا أبو عمر النموي yace Abu Umar Annamari ya mana hadisi قال حدثنا أبو محمد بن عبد yace Abu Muhammad dan المؤمن Abdul Mumin ne ya mana hadisi قال حدثنا أبو بكر بن yace abubakar dan dakata جعفر.
ya mana hadisi قال حدثنا أبو داود yace abu dawud da sujiri ya mana hadisi قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي yace abu walid da yalisi ya mana hadisi قال حدثنا yace شعبة subut ya mana hadisi عن منصور daga mansurin عن عبد الله بن daga abdullahi dan يسار yasarin عن حذيفة daga uzaymat al-yamani Allah ya kare yadda gare shi عن النبي صلى الله عليه daga annabi sallallahu alaihi قال، wasallama ya fada لا يقولن أحد Kada ما ɗayan- شاء الله kada yanku ya ce wato masha Allah wa sha fulani kada ya faɗa haka. sai dai ما شاء الله sai dai ce masha Allah ثم شاء فلان summa sha'a fulani saboda in ya kawo wau akwai tarawa amma summa akwai tarafi akwai jinkiri mm قال الخطابي wanda biyu ya faɗa أرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى العجب yace anan wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shirye da su zuwa yin ladabi في تقديم مشيئة الله cikin gabatar da على masiyar Allah مشيئة ta'ala من a سواه.
samu masiyar wanda ba shi ba واختارها بسمة ya kuma zaɓe ta da summa التي هي للنسل wannan take linnaski dan jerantawa da kuma jinkiri اختلاف الواو Saɓanin التي wau.
هي للإستراك.
wata zaman to ne istirafi dan tarawa ومثله الحديث الآخر misalin wannan shine ɗaya hadisin أن خليفة cewa wani mai hudu ba خطب عند ya yi النبي hudu ba wajen صلى manzon الله Allah عليه sallallahu alaihi وسلم wasallama فقال، faƙala sai yake cewa من يطع الله ورسوله wanda ya ba Allah da فقد manzon رشد.
Allah ya samu shiriya ومن يعصيه sai ce ما- wanda kuma ya saba musu وقال له النبي صلى الله عليه sai وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce جئت كئيب القوم أنت wato wato me- wato me- tar da mai hudubar mutane an ta shine kai tashi aw qala ko ko annabi ta ce masa izhab tafi qala abu sulaiman abu sulaiman al-khaddabi ya kai ce aminu wal jama'a bainal ismaili a nan wajen a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta a hada suna guda biyu a jam'i bi harfil da kinaya harafin nan na kinaya bima fihi min at-taswiya saboda akwai daidaitawa ciki وذهب غيره إلى أنه إنما كره له الوقوف على يأسهما amma wani malamin ko ya tafi zuwa cewa ai karhantawar da annabi yayi shine tsayawar da ya akan ya asima نعم eh ai kaga akwai hadisi karar cikin sahih bukhari da muslim da yake cewa an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma kaga an wannan an kawo kinayar yauwa fa haka ashe wato tsayawa za ta fi tsayawa a nan wajen to
وقول أبي سليمان أتوه Eh, amma alƙali ya ce wato faɗin abu suleiman a nan shi ya fi inganci لما روي في الحديث الصحيح saboda abin da aka rawaito a cikin hadisi ingantacce أنه قال cewa shi ya faɗa ومن يأتيهما ya ce فقد غوى wa man yasihi ma wanda ya saba musu fakar gawa ya halaka shi kaga ba tsayawa bari kenan hmm ولم يذكر الوقوف saboda haka bai على ambaci يأسهما.
tsayawa a bisa yasihi ma ba وقد اختلف المفسرون malaman tafsiri sun ƙara wa juna sani وأصحاب المعاني da ma abota ilimin nan na ma'ani a cikin faɗin Allah ta'ala
إن الله وملائكته يصلون على النبي inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi أي يصلون راجعة على الله تعالى yace shin والملائكة yusalluna din nan أمرا.
mai komawa ce ga Allah ta'ala har da mala'iku ko ko ba haka ba فأجازه بعضهم wasu malamai suka ce ai ba komai ya ayi cewa inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna hada hada Allah ciki Mhm.
ومنعه amma wasu malaman suka ce ba za a yi haka ba إلا التشريع saboda ba a hada wanda Allah sai manzon Allah kadai Mhm.
وكسر الدمير في sai suka الملائكة keɓance lamirin da mala'iku suka ce inna Allah yusalli wa mala'ikatu yusalluna وقدروا الآية suka kaddara wannan aya إن الله يصلي Mhm.
وملائكته يصلون نعم.
وقد روي عن عمر an rawaito رضي daga الله sayyidina عنه Umaru Allah ya kare yadda gare shi أنه قال cewa shi ya faɗa من فضيلتك عند الله yana daga cikin falalaka wajen ubangiji madaukakin sarki أن جعل طاعتك ya طاعة sanya biyayya ka shine biyayya gare shi وقال تعالى Allah ta'ala ya faɗa من يطيع الرسول فقد طاع man yuti'ir الله.
rasula faqad da Allah وقد قال الله hakika Allah ta'ala ya faɗa قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم qul in kuntum الله.
tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah الآية ai zuwa ayoyi biyu وروي أنه لما نزلت an rawaito cewa yayin da wannan aya ta sauka قالوا sai suka ce إن محمدا hakika annabi sallallahu alaihi wasallama يريد أن نتخذه حنانا yana so mu rike shi abun bauta كما اتخذت النصارى irin yadda nasara suka riki annabi Isa أنزل الله تعالى to sai Allah ta'ala ya saukar da wannan aya ولدي الله والرسول waladi wallaha war rasula وقرن طاعته sai ya gwama biyayyar Allah da biyayyar da biyayyar manzon Allah saboda turmuzanci gare su وقد اختلف المفسرون malaman tafsiri sun ƙara wa juna sani a cikin ma'ana fadin Allah ta'ala في أم a الكتاب cikin Fatiha اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم.
الذي أنعمت عليهم.
sirat allazina an'amta alaihim وقال أبو العالي abul aliyati ya faɗa yace ولا تدرك da hasan al-basri الصراط المستقيم yace as-sirat al-mustaqima هو رسول الله shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama وجير آل بيت da kuma zababbin ahalin gidansa da sabbansa حكاه عنهما أبو الحسن الماوردي abu lasan almawardi ne ya kaito wannan gare su وحكى مكي عنهما makiyu ya kaito wannan kasarnin wannan anoma gare su وقال هو رسول yace manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama وصاحبه أبو بكر da abokansa guda biyu sayyidina abubakar da sayyidina umar Allah ya kare yadda gare su وحكى أبو الليث السمرقندي abul laysu samarkandiyu ya kaito misali na sa عن أبي العالي daga abil aliyati في قوله a cikin fadin Allah ta'ala صراط الذين أنعمت عليهم siratal lazina an'amta alaihim قال qala yace وبلغ ذلك to الحسنة sai labari ya isa wa hasan al-basri وقال sai ya sanar masari ce wallahi yayi gaskiya ya kuma yi nasiha وكلمة ورد Imam al-Mawardi ya kaito wannan nan ka a cikin fasarar nan صراط الذين أنعمت عليهم shiradal ladina an'amta alaihim عن عبد الرحمن بن زيد daga Abdurrahman dan Zaidu وكا أبو عبد الرحمن السلمي Abu Abdurrahman darimi ya kaito wannan daga sashin malamai في تفسير قوله تعالى a cikin fassara faɗin Allah ta'ala فقد استمسك بالعروة الوثقى faqad istamsaka bi urwatul wusqa أنه محمد صلى الله عليه cewa abin da ake nufi da urwatul wusqa anan shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama وقيل الإسلام wasu suka ce musulunci وقيل wasu suka ce a شهادة shaidan nan ta kalmar shahada وقال سالم في قوله sa'ad bin تعالى Abdullahi Tusari ya faɗa a cikin faɗin Allah ta'ala
وإن تعدوا نعمة الله لا تؤتوها wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha قال نعمته بما yace niman nan ta sa ga annabi sallallahu alaihi wasallama وقال تعالى Allah ta'ala ya faɗa والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون wallazi ja'a bi sirqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun الآيتين karanta ayoyi guda biyu أكثر المفسرين على أن الذي جاء بالصدق yau yau malaman tafsiri a sace ba wanda ya zo da gaskiya هو محمد shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama قال بعضهم wasu malaman suka sake cewa وهو الذي صدق kuma به shine dai ya gaskata da shi وقرئ صدق amma به.
karanta wato sadaka bi tahfifi da yiwa gurin rashin shadda mm.
وقال غيرهم wasu malaman suka ce الذي صدق به المؤمنون wayanda suka gaskata da shi din nan sune mu'minai وقيل أبو بكر wasu suka ce sayyidina Abubakar ne وقيل علي wasu suka ce sayyidina Aliyu ne وقيل غير هذا wasu suka faɗi wani wannan na daga zantuka وعن مجاهد an karɓo daga malam Mujahid dan Jabaru eh da a cikin faɗin Allah ta'ala ألا بذكر الله تطمئن القلوب yace ala bi zikrillahi tadma'innul qulub قال لمحمد yace abinda ake صلى الله nufi عليه وسلم وأصحابه da ambatan manzon Allah shi da sahabbansa ne zukata su samun nutsuwa الفصل الثاني fasali na biyu لوصي تعالى له a بالشهادة cikin samantawar da Allah ta'ala ya gare shi da shaida shaida gare shi وما تعلق بها da abin da yake ratayuwa da ita na daga yabo da kuma والكرامة karramawa da Allah ya yi masa قال الله تعالى Allah ta'ala ya faɗa يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nazira وآية karanta zuwa karshen aya جمع الله تعالى له في هذه الآية دروبا hakika ubangiji madaukakin sarki ya tarawa manzon Allah nau'i nau'i a cikin wannan aya من رتب daga الأسرة darajoji na zabi وجملة da أوتار kuma jumlar sifofi من na المداد daga yabo وجعله شاهدا sai sanya shi mai shaida على amsa أمته al'umman nan ta sa li nafsi dan kai nasa بإبلاغهم الرسالة dan isan musu da yake وهي من قصائده صلى الله عليه wannan yana daga cikin وسلم hususiya annabi sallallahu alaihi wasallama ومبشرا لآل طاعته sannan mai bishara ne ga abota biyayya gare shi ونذيرا لآل ما sannan mai gargadi ne ga abota tsawato sabo وجائيا إلى توحيده mai kira ne zuwa kada ta ubangiji da bauta masa وسراجا sannan fitila ne mai haske يهتدى به للهج wanda yake shiriwa zuwa ga gaskiya biyi albarkaci nasa حدثنا الشيخ أبو محمد بن عتاب a cewa Muhammad dan attabin Yaman hadisi حدثنا أبو القاسم shi kuma yace Abul Qasimi Hatim dan Muhammadin ya zantan mana حدثنا أبو الحسن القاسم shi kuma yace Abu Hasan al-Qabisi ya mana hadisi حدثنا أبو زيد shi kuma المروزي yace Abu Zaidin al-Marwazi ya mana hadisi shi حدثنا أبو عبد الله محمد kuma yace Abu بن Abdullah Muhammad dan يوسف.
Yusuf al-Furabri ya mana hadisi حدثنا البخاري yace Muhammad dan Ismail al-Bukhari ya mana hadisi قال حدثنا محمد shi بن kuma yace Muhammad dan سنان Sinanin ya zantan mana قال حدثنا فليل yace Fulau ya zantan mana قال حدثنا هلال yace Hilal ya zantan mana daga Abu dan Yasarin قال yace لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص na haɗu da Abdullahi dan Amr dan Asi وقلت sai na ce da shi أخبرني Mhm.
عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال yace ba ni labari a wasu wannan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yace أجل haka zancen yake والله na rantse da Allah إنه لموصوف في التوراة annabi sallallahu alaihi wasallama abin subantawa ne a cikin at-taura بإبعاد da tashin صفته في القرآن sifan nan ta sa cikin alqur'ani يا أيها النبي Allah ya ce ya kai wannan manzo hakika mun aiko ka mai shaida ne mai bishara da gargadi sannan kuma mai kiyayewa ne ga ummiyai أنت عبدي hakika kai bawana ne kuma manzo na ne سميتك المتوكلا na ambace ka mai dogaro ليس بفز baka zamanto mai mummunan hali ba ولا غليظ ba mai kaurara fushi ba ولا سخاء ba mai kwarmato ba a cikin kasuwanni muni ولا يدفع بالسيئة السيئة baya an gije mummuna da mummuna ولكن يعفو sai dai yana afuwa yana ga yafewa ولن يقبضه الله sannan Allah ba zai karbe shi ba har sai ya tsaida addini wanda yake ya karkace أن يقولوا لا إله shine su ce la ilaha illallah ويبتغى به أعينا sannan ubangiji ya buɗi idaniya makafi albarkacinsa آذانا da kuma سما wato kuna wato kunnuwa wanda suke kurumce وقلوبا غلفا da zukata wayanda suke rufe وذكر مثله عن عبد الله بن an سلام ambaci misalin wannan hadisi daga Abdullahi dan Salamin وكعب الأحبار da Kabul Ahbari وفي بعض دروس a cikin shashin tabarkansa daga Ibn Ishaq Sahibul Magazi ولا فخذ yace ba mai kwarmato bane shi a cikin kasuwanni ولا متزين بالبوش ba mai wato ado bane da alfasha ولا قوال للمرأة.
ba mai zance bane wanda yake mara mara kyawu مسجده لكل ina kasar da shi da dukkan جميل.
kyakkyawa وهاب له كل sannan na ba shi dukkan ɗabi'u wanda suke masu girma وجعل السكينة لباسه ina sanya nutsuwa shine tufafi na sa والبر شعاره biyayya ga ubangiji shine taguwa ta sa والتقوى دليله.
tsoron Allah shine a zuciya ta sa والحكمة معه hikima shine da baibayi na sa والصدق والوفاء gaskiya da cika alkawari shine ɗabi'a ta sa والعفو والمعروف وخلق yin abuwa da kuma wato a kyautayi shine ɗabi'un manzon Allah Allah ka samu ɗabi'antu da ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Mm.
والعدل السيرة adalci shine tarihin manzon Allah والحق شريعة gaskiya shine shari'a ta sa والهدى إمامه shari'a shine jagoransa والإسلام ملته musulunci shine addininsa وأحمد kuma Ahmadu sunansa هادي به بعد الضلالة Allah ya ce ina shiryawa albarkacinsa bayan an samu bata وأعلم به بعد sannan na sanarwa albarkacin manzon Allah bayan jahilci وأرفع به بعد sannan na ɗaukaka- ɗaukakawa albarkacin manzon Allah bayan ɓuyan suna وأسمي به بعد sannan na ɗaukakawa da ɗaukakawa da shi ba adan nukurati bayan mutum wato ya zamanto na kira ne ba ma'arifa ba to sai ya zamanto ma'arifa saboda albarkacin manzon Allah وأكثر به بعد sannan الكلة na yawaitawa da shi ba da qillati bayan karanta وأغني بعد sannan na wadatarwa da shi bayan talauci وأجمع به بعد sannan na الغلة.
tattarawa albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an samu rarrabuwa وأؤلف به بين sannan قلوب na lallashi albarkacin المتفرقين manzon Allah tsakanin fusku wato zukata wanda suke ma- masu sassabawa وأهواء متشتتة da kuma wato wato ahwa'in san zuciya mabambanta وأمم متفرقة da al'ummai waɗanda suke mabambanta وأجعل أمته خير Allah ya ce ina sanya al'umman manzon Allah su ne fiyayyen al'ummai da aka fitar da mutane وفي حديث آخر ya zo a cikin wani hadisin daban أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفته manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba mu labarin sifarsa a cikin at-taura عبدي yace abin da Allah ya ce shine bawa na shine Ahmadu abin zabi مولده بمكة za a haife shi a Makka ومهاجره zai hijira zuwa Madina أو قال ديبتا ko ko cewa i dai bata أمته لما al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su ne masu godiya ga Allah a bisa kowane hali Mm.
وقال تعالى Allah ta'ala ya faɗa الذين يتبعون الرسول النبي الأمي allazina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya الآية karanta ayoyi guda biyu وقد قال الله تعالى Allah ta'ala ya faɗa
فبما رحمة من الله لنت له فلما رحمة من الله لنت لهم الآية هاي زوا قرشان آية قال السمركندي إمام السمركندي يا بدا ذكرهم الله تعالى منته Ubangiji madaukakin sarki ya sana san da su wato bai wannan da ya masa da ya- أنه جعل رسوله صلى الله عليه وسلم رحيما بالمؤمنين cewa Allah ya sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine mai jin kai ga muminai رؤوفا mai tausasawa gare su لئن الجاد mai taushin sasanni ولو كان da فظا ya zamanto mai mummunan hali خشنا da mai mai kaushi ne a بالقول cikin magana لتفرقوا من ai da حوله sun watsa daga gefansa ولكن sai dai ta nan da lamarin.
تعالى Allah ta'ala sai sanya manzon Allah sama mai saukin hali سهلا mai sakin fuska mai sakin mai sakin fuska mai biyayya mai tausasawa هكذا قال الضحاك haka nan malam Bahaku ya faɗi wannan وقال تعالى Mm. Allah ta'ala ya faɗa وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا قال أبو الحسن القاسم أبو الحسن القادسي يا فدا أبان الله تعالى فضل نبينا صلى الله عليه وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya bayyana fifikon Annabi sallallahu alaihi wasallama Mm.
وفضل أمتي da fifikon nan na al'umma ta sa da wannan aya وفي قوله في sannan a آية cikin fadin Allah a cikin ɗaya ayar وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وفي هذا- وتكونوا شهداء على الناس وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس وكذلك قوله تعالى وهكذا فدن الله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد هاي زوا ƙarshen aya وقوله تعالى وسطا da Allah ta'ala ya ce ja'alnakum ummatan wasadan نعم أي عدولا مم.
عدولا خيارا ai ma'ana udulan adalai zababbu ومعنى هذه الآية ma'ana ita wannan aya وكما هديناكم irin da yadda muka shiryar da ku وكذلك to haka nan muka keɓance ku وفضلناكم muka bibita ku لأن جعلناكم أمة خيارا shine mun sanya ku al'umma wanda suke zababbu عدولا adalai لتشهدوا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام dan ku shaida ga annabawa tsira da amincin Allah ya tabbata gare su على amsa أممهم al'ummansu ويجعل لكم الرسول بالصدق sannan manzo ya zama ya yi shaida gare ku bisa ga cewa masu gaskiya ne قيلا ila aka ce إن الله جل جلاله hakika ubangiji madaukakin sarki إذا سأل الأنبياء idan ya tambayi annabawa هل shin بلغتم kun isar da aike ويقولون sai su ce نعم.
na an mun isar وتقول sai أممهم al'umman su ce ما جاءنا من بشير ولا نذير babu wani mai bishara ko mai gargadi da ya zo mana وتشهد أمة su محمد sai al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su shaida ga annabawa ويزكيهم sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsarkake su وقيل wakila ga ce معنى الآية ma'ana ita wannan aya إنكم حجة على كل من خالفكم ku hujja ne a bisa duk wanda ya saba muku والرسول صلى الله عليه وسلم حجة shi عليكم kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hujja ne akan ku أكاه السمرقندي Imam Samarkandi ne ya kaito wannan وقال الله تعالى Allah ta'ala ya faɗa وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم wa bashiral ladina amanu anna lahum qadama sidqin inda rabbihim قال قتال malan qasaratu dan da amatu ya faɗa ولا da تنو Hassan al-Basri وزيد بن da Zaid dan أسلم Aslama قدم صدق yace kadama sirkin da aka faɗa Allah ya faɗa هو محمد صلى shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda zai ceto ga al'umma وأن لا تنع أيضا an gabo daga Hassan al-Basri har ila yau هي مصيبتهم بنبيهم ke shine musibar nan da aka jarraba al'umma da rashin annabin su وعن أبي سيد الخدري an gabo daga Abi Sa'id al-Khudri عنه Allah ya kare yadda gare shi هي شفاعة بن- شفاعة بنبيهم shine محمد ceton nan na annabi صلى Muhammad الله sallallahu alaihi wasallama هو شفيع صدق عند ربهم shine mai ceto na gaskiya ga ubangijin su وقال سالم بن عبد الله Salu dan Abdullahi Tusariyu ya faɗa هي سابقة رحمته shine ya riga nan na rahama أودعها بما wannan da Allah madaukakin صلى sarki الله sanya ta a عليه cikin annabi وسلم.
Muhammad sallallahu alaihi wasallama وقال محمد بن علي الترمذي Muhammad dan Aliyun at-Tirmidhi ya هو faɗa إمام الصادق shine jagoran nan na sadiqina masu gaskiya masu gaskiya الشفيع mai karɓar المطاع wato mai kar- wanda mai ceto wanda yake almulawa abin bi والسائل المجاب kuma mai roƙo abin amsawa محمد shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama حكاه عنه السلمي Imam Sulami ne ya kaito wannan الفصل الثالث fasali na uku فيما ورد من خطابه cikin إياه abin da ya zo na daga zantar wannan tasa iyawu gare shi مورد الملاء magangaren nan na almula da fati tausasawa da والمبرد kubutawa ومن ذلك قوله تعالى yana daga wannan nan ka faɗin Allah ta'ala عفى الله عنك لما أذنت له afallahu an kalima abin talawun قال أبو محمد مكي abu muhammadin makiyu ya faɗa قيل هذا ila aka ce wannan miftahu kalami buɗe zance ne bi manzilati aslahaka Allah da ma- ma- wato matabbatar nan ta asla haka Allah Allah ya gyara ka Wa azzaka Allah ya Allah.
buwayantar da kai wa qala aunu bin abdullah Aunu dan Abdullahi ya faɗa akbarahu bil afawi anan manzon Allah Allah ya bashi labari da abuwa qabla an yukbirahu bil tun dhanbi gabanin ya zantar da shi da tarko aula akahu samarkandi kamar kalli ne ya kaito wannan an da ba'dihim tashin malamai anna ma'anahu cewa ma'ana ta sa abaka Allah wato Allah ya baka lafiya ya salimal kalim ya mai kubutacciyar zuciya bima ajinta lahu ya kai izini gare su qala Hmm. to wannan shi ladabi da ake so a koya a haƙƙin manzon Allah kare zaman to mutum kowace magana ta faɗo a gare shi zai iya faɗa ta haƙƙin annabi sai zai shiga wani abin daban nan dai gashi aya cikin alqur'ani amma ga alƙali yadda yake gaya mana ga yadda ake fasara ta kuma ba ta yi ni na faɗa ba ya naƙalto daga malamansa ga abin da suka faɗa eh saboda haka in mutum yana son zaman sa lafiya da Allah to ya karrama manzon Allah hmm na qala kala yace ولو بدا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله مم.
لما أذنت لهم da a ce Allah ya fara wa manzon Allah cewa lima azinta lahum لخيف علي أن ينشق da sai an قلبه tsoron kada zuciyarsa ta kece saboda girman kwarjinin faɗan ubangiji min haibati haibati ya da saboda kalam.
kwarjinin wannan zance na Allah لكن الله تعالى sai برحمته dai Allah ta'ala cikin rahama ta sa أكبره sai بالعفو fara bashi labari da afuwa حتى سكن قلبه har sai da zuciyar manzo Allah ta samu nutsuwa ثم قال له sannan sai ya ce da shi لما أذنت لهم ya kai izini gare su بالتخلف eh wato anan ana tunda dama can ai Allah ne masa umarni ne musu fa azalli man shita minhu haka Allah ya ce masa to kuma da aka zo sai da baka izini ga wayannan din ba da yafi saboda su ba na gari bane wayannan mm
حتى يتبين لك الصادق yace da ka bari har sai mai gaskiya ya bayyana gare ka a cikin uzurin sa na daga mai sarefa وزيادة من أجل منزلته a عند cikin wannananka الله a cikin girman darajar manzon Allah ga ubangiji ما لا يكفى على جيل ba zai buya ba amsa dukkan mai tunani ومن إكرامه yana da cikin karrama إياه wadda Allah yau manzon Allah وبره da به biyayyan nan tasa gare shi ما ينقضي دون معرفة غايته رياض القلب abin da zai wato gudan zuciya yake yankewa kafin a san gayar wannan abin girman sa wajen manzon Allah نعم Mm.
قال نبقويه malam nibdawai ya faɗa ذهب ناس Wasu إلى malamai أن sun tafi.
النبي صلى الله عليه وسلم wai معاتب cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wai abin zantarwa ne بهذه الآية da wannan aya وهاته yace Allah kai kiyayi manzon Allah daga haka بل كان مكيرا bari dai dama Allah ya ba manzon Allah zabi فلما أذن له yayin da ya izini gare su أعلمه الله sai Allah ta'ala ya sanar da shi أنه لو لم يأذن لهم da bai izini gare su ba لقعدوا eh لنفاقهم da sai su zauna dan munafincin su نعم eh kaga ashe wato ita nan nan nibdawai alƙaliyar saboda kai abu wato a gurin muhallinsa saboda adali ne shi sai ya dauko daga malaman arabiya nibdawai malaman arabiya ne bayan ya kawo malaman tafsiri sai kuma ya kawo malaman arabiya ce to ita kanta lafazin afu ba ta zuwa akan sadiqata zambin baya zuwa kan sadiqata zambin domin da yawa lafazin Allah ya na- nafazi na, na afuwa ya zo ba tare da an yi laifi ba misali kamar faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce afallahu lakum an sadaqatil khayl wal abidi Allah ya muku afuwa game da yin zakka ta bayi da zakka ta daw- dawakai doshi ko nawa kake da shi ba za a ci zakkar sa kaza ba haka nan bayi ba za a ci zakkar sa kaza ba to amma lafazin afallahu ankum ai bai nuna cewa kun yi zunubi ba yau to sadaka irin sa ne a nan wajen Mm.
وأنه لا عرج عليه في الإذن لهم sannan babu laifi gare shi a cikin wannan izini da ya gare su قال الفقيه القاضي وفقه alfaqihul qadi Allah ya gamnakatar gare shi ya faɗa يجب على المسلم yace ya zama wajibi a bisa المسلم musulmi wanda yake mai kokari akan kai na sa الرائد بزمام الشريعة خلقه mai hore ɗabi'unsa da ragaman nan na shari'a أن يتأدب ya بآداب ladabci القرآن da ladubban alqur'ani في قوله a cikin faɗinsa وفعله da aikinsa da miƙeƙeniya ta sa da ومعاورته tankaceceniya na sa وهو عنصر المعارف domin shi العلمية alqur'ani shine asali na sani na haƙiƙa وروضة الآداب shine dausayi na dubba na addini والدنيا da kuma sha'anin duniya وليتأمل لهذه الملادفة ya lura da wannan tausasawa mai ban mamaki السؤال a cikin tambaya daga ubangijin halitta المنعم ne ni'ima amsa kowa المستغني عن الجميع ne wadatarwa amsa kowa kuma wa yastatir ma fiha ya dinga min wato al-fawaid.
taso da abin da ke cikin ta na daga wa fa'idoji kaifa ibtala bil ikram sannan ya lura da yadda Allah madaukakin sarki ya fara da karramawa qabla al ati tun gabanin zantarwa wa anata bi ya ɗebe wa manzon Allah kewa da afuwa qabla zikri tun gabanin ya ambatar ku aula in kana san mazan in ma akwai Mm.
wa qala ta'ala Allah ta'ala ya faɗa ولولا أن ثبتناك لقد كنت تركن إليهم شيئا قليلا ولولا an sabbatnaka laqad kita zakanu ilayhim shay'an qalila قال بعض المتكلمين shashin malaman tauhidi suka faɗa آتوا الله الأنبياء Allah ya zantar da annabawa صلوات الله tsira da عليهم amincin Allah ya tabbata gare su بعد الزلات bayan ta- bayan tarko aula وآتوا نبينا صلى الله amma sai عليه ya zantar da annabin mu sallallahu alaihi wasallam tun kafanin abu kowa ta sa ليكون بذلك أشد انتهاء dan ya zamanto shine mafi wato ka- tikewa da zalika da wannan ka ومحافظة لشرع kuma dan kiyayewa da sharadin nan na soyayya وهذه غاية العناية wannan shine gaya na kulawa ثم انظر كيف بدأ بالثبات sannan ka duba yadda Allah ya fara da tabbatar da manzon Allah da وسلامة kuma fadana wato kubutar da shi قبل ذكر ما أتبه tun عليه gabanin ya ambaci abin da ya zantar da shi gare shi وخيف kuma aka ji tsoron أن يركن kai إليه ya zama ya karkata zuwa gare shi وفي أثناء أتبه a tsatsakin zantar da shi akwai kubutar da manzon Allah وفي أي تكويفه a cikin nan da daewar aminta wato tsoratar da shi ta aminu amintarwa take da وكلامته kuma wato karama ta sa ومثله قوله تعالى misalin wannan faɗin Allah ta'ala قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبون kan na'lamu innahu la yuzinuka allazi yaquluna fa innahu la yukzibunaka hai zuwa karshen aya قال علي رضي الله عنه sayyidina aliyu Allah ya kare yadda gare shi ya faɗa قال أبو جهل yace Abu Jahil ya faɗa wata rana ga Annabi sallallahu alaihi wasallama إنا لا نكذبك yace hakika mu ba ma sarrafanta ka ولكن نكذب بما جئت sai به dai wai suna sarrafanta da abin da Annabi ya zo da shi mm وأنزل الله to sai تعالى Allah ta'ala ya saukar da wannan aya
إنهم fa innahum لا يكذبونك la yukazzibunaka sai zuwa karshen aya وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كذبه قومه هجنا mm wato an rawaito cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ah, lamma kazzaba hukamu yayin da mutanensa suka kizancensa yayin da mutanensa suka sarrafanta shi hazina sai ransa ya soso وجاءه جبريل To عليه sai mala'ika Jibril alayhi salam ya zo wajen وقال manzon Allah sai yake cewa da shi ما يذنك ya Rasulullahi me yasu sa maka zuciya قال qala sai yace كذبني قومي mutane na ne wato suka sarifanta ni وقال sai sai mala'ika Jibril yace إنهم يعلمون أنك صادق wallahi sun san me gaskiya ne kai وأنزل الله تعالى sai ku Allah ta'ala ya saukar da ita wannan aya وفي هذه الآية ku kaga a cikin ta wannan aya akwai marƙa لطيف المأخذ wata take mai taushin marƙa من تسليته Na daga تعالى haƙoƙotar له wannan da- صلى الله عليه وسلم da Allah ta'ala ya gare shi sallallahu alaihi wasallama وإلقاته في القول ta sa wannan tasa fil kaula a cikin zance وأن قرن عنده ya tabbatar a أنه aunansa صادق cewa shi mai gaskiya ne inda gare su وأنهم غير مكذبين له kuma ba su kasance masu sarrafantawa lahu gare shi ba مكذبون بصدقه قولا masu tabbatarwa ne da gaskiyarsa kaulan a wajen faɗi wa da kuma kuduri وقد كانوا يسمونه bayan ku dama sun kasance suna suna kiransa tun gabanin annabta da sunansa al'aminu ودفع بهذا التقرير الارتماد نفسه to sai kwankoman zuciyarsa ya zamanto wato ya an an an gida da hada takari da wannan tabbatarwa بسمة الكذب da wannan abin da suke faɗa na alamta shi da sarifan sarifa نعم mm.
ثم جعل الذم to sai Allah ya sanya zargi da hungare su da ambatansu da yayi masu musu azzalimai وقال sai Allah ta'ala ya ce ولكن الظالمين بآيات الله يجهدون walakin az-zalimin bi ayati llahi yajhadun وحاشاه من Allah ya tsare الوحي manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga aibobi ودوقهم بالمعاد eh ya musu makare da wato tsaurin kai بتكذيب da sarebantar da ayoyin Allah حقيقة sai ya musu makare da haƙiƙan zalunci إذ الجهد domin dama shi musu إنما يكون ممن علم الشيء yana faruwa ne ga wanda ya san abin ثم أنكره sannan ya inkari na sa وقوله kama faɗin تعالى Allah ta'ala وجهدوا بآياتنا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا وجاهدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وألوا ثم أزاه sannan a wato annabi al- al- Allah ya umurtar da manzon Allah وآنته ya kuma daidai masa haso بما daga ذكره abin da ya ambata عمن قبله amsa abin da yake gabaninsa ووعده بالنبي ya masa alkawari na nasara بقوله da تعالى faɗin Allah ta'ala ولقد كذبت رسل من قبلك ولقد kuzzibar rusulun min qablika har zuwa ƙarshen aya ومن قرأ لا يكذبونك wanda ya karanta la yukuzibunaka wato babu ba shadda فمعناه ma'ana tasa لا يجدونك كاذبا ba sa samun ka mai sarefa وقال الفراء malam farra'u ya faɗa da والكسائي malam kisa'i لا يقولون إنك كاذب ma'ana ba sa cewa kai mai sarefa ne وقيل wasu malaman suka ce لا يحتاجون على كذبك ba sa kafa hujja ba sa sarefa ka ولا يثبتون ba sa tabbatar da ita ومن قرأ بالتشديد wanda kuma yace la yukazzibunaka فمعناه ma'ana tasa لا يسبونك إلى ba sa الكذب jingina kai zuwa sarefa وقيل wasu malaman suka ce لا يعتقدون كذبك ba sa kudurce sarefa ka ومما ذكر من قصائده yana daga abin da aka ambata na hususiyar annabi sallallahu alaihi wasallama وبر الله تعالى da kuma kubutar wadda Allah ta'ala yi da shi أن الله تعالى cewa Allah ta'ala صادب جميع الأنبياء ya yi zance ga gaba ɗayan annabawa da sunayensu قال faƙala sai ya ce يا ya آدم adamu uskun anta wa zawjikal jannata يا نوح ya nuhu bi salamin minna يا إبراهيم ya ibrahim qad saddaqta ru'ya يا موسى wa ma tilka bi yaminika ya musa يا داود ya dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi يا عيسى ya isa ibn maryama uzkur ni'mati alayka يا زكريا يا زكريا وإنا نبشرك بغلام اسمه يحيى يا يحيى يا يحيى خذ الكتاب بقوة ولم يخاطب هو إلا مم.
يا أيها الرسول amma ba a yi magana da manzon Allah ba sai dai ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbika يا أيها النبي ya ayyuhan nabiyyu hasbuka Allah wa man ittaba'aka minal mu'minin يا أيها المزمل ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila يا أيها المدثر ya ayyuhal muddassir qum fa'anzir
الفصل الرابع fasali na hudu في قسمه تعالى a cikin rantsuwar da Allah ta'ala ya yi da girman alƙadarin manzon Allah قال الله تعالى Allah ta'ala ya faɗa لأمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون la amruka innahum lafi sakaratihim ya'mahun تلك وقعان التفسير malaman tafsiri duk sun hada a cikin wannan أنه قسم من الله جل جلاله cewa wannan rantsuwa ne daga Allah madaukakin sarki بمدة حياته da muddar rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama وأصله Asali ذنب nasa.
العين.
shine ainin nan ai masa damma ce la umruka نعم من الأمور na daga rayuwa ولكنها sai dai cewa ita فتحت an yi mata لكلمة fataha ne saboda yawan aiwatarwa ومعناه ma'ana ta sa وبقائك يا محمد Allah ya ce na rantse da wanzo kai annabi Muhammad وكيلا wakila haka ce na rantse da rayuwarka وكيلا wasu malaman suka ce na rantse da rayuwarka وهذه نهاية التعزيز wannan shine karshe a cikin girmamawa وغاية da gayan nan ta wato biyayya da kuma ɗaukakawa قال ابن عباس رضي abdullahi bin الله abbas عنهما، Allah ya kare yadda gare su ya faɗa ما خلق الله تعالى Allah bai halicci وما زرع bai halicci وما برأ bai نفسا halicci wani rai ba أكرم عليه من محمد صلى الله mafi عليه girma wajen sa fiye da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama وما سمعت الله تعالى أقسم بآيات أحد ban ji غيره Allah ta'ala ya yi rantsuwa da rayuwar wani ba wato gairihi in ba annabi sallallahu alaihi wasallama ba وقال أبو الجوزاء abul jauza'i ya faɗa ما أقسم الله تعالى بآيات أحد yace Allah madaukakin sarki bai taba rantsuwa da rayuwar ɗaya ba غير محمد in ba annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallama لأنه أكرم البرية domin shi ne fi girman halitta inda hu gare shi وقال Allah تعالى ta'ala ya faɗa ياسين والقرآن الحكيم yasin wal qur'an al hakim آيات kanta zuwa karshen ayoyi اختلف المفسرون في معنى ياسين malaman tafsiri sun ƙara wa juna sani a cikin ma'anar yasin على a أقواله sazantuttuka فاكا أبو محمد abu muhammadin mashiru ya kaito أنه روي عن النبي صلى الله عليه cewa an rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallama annahu qala cewa shi ya faɗa في inda rabbi ashratu asma'in wato ina da sunaye goma ga ubangiji na ذكر منها أن داهي وياسين ya amma da cewa ɗahe da yasin إسماعيل sunaye ne guda biyu na manzon Allah وأكا أبو عبد الرحمن السلمي Abu Abdurrahman Sulami ya kaito عن جعفر daga السابق Jafar Sadiq dan Muhammad al-Bakiru أنه أراد يا سيد yace abin da yake nufi da yasin din nan malarsa ya sayyidu aka tarhimi eh مخاطبة zantawa ne ga annabinsa sallallahu alaihi wasallama وعن ابن عباس an karbo daga Abdullahi bin Abbasin ياسين yace ma'anar yasin يا إنسان yana nufin ya insani ya kai al-insanul kamilu أراد shine Muhammad annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama وقال هو wa kala yace ربه wannan rantsuwa ce وهو من أسمائه kuma yana cikin sunayen Allah ta'ala وقال الدجاج malam zajjazu ya faɗa قيل معناه aka ce ma'ana ta sa ya يا Muhammadu وقيل يا رجل wasu malaman suka ce ya rajulu ya kai wannan mutum وقيل يا إنسان aka ce ya insanu insanu kamil kenan نعم Hmm.
وعن ابن العنب an kabo daga Muhammad dan Hanafiya ياسين ita yasin din nan يا ma'anarsa ya Muhammadu وعن كعب an kabo daga Kabul habari ياسين ita yasin أسمهم rantsuwa ne أقسم الله تعالى da Allah ta'ala ya rantsuwa da shi قبل أن يخلق tun gabanin ya halittu sammai da kasai da shekara dubu biyu ta lahira يا محمد ya annabi Muhammadu إنك لمن hakika المرسلين kana cikin manzanni ثم قال sannan sai ya ce والقرآن الحكيم wal qur'anul hakim إنك لمن المرسلين innaka laminal mursalin وإن قدر أنه من أسمائه to idan an kaddara cewa yana cikin sunayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama وساعة فيه eh kuma ya zama ya inganta fi cikin sa أنه قسم cewa wannan rantsuwa ce كان فيه من التعجيل ما to تقدم duk abin da ke cikin sa na daga girmamawa abin da ya gabatu zai zama a cikin sa ويؤكد فيه القسم sannan rantsuwa yana karbuwa a cikin ta أدب القسم da aka yi arafin rantsuwa ɗaya rantsuwar a kai na sa وإن كان بمعنى النداء idan kuma ya zama da ma'anar nan na annida'u kira ne وقد جاء قسم to ai wata rantsuwar daban ta zo بعده ba da hu bayan sa تحقيق رسالة dan tabbatar da manzancin nan nasa والشهادة بهدايته da kuma shaida da shi- da shari'ar nan ta sa أقسم الله تعالى باسمه Allah ta'ala ya rantsuwa da sunansa da وكتابه littafinsa أنه لن cewa hakika manzon Allah yana cikin manzanni da wayin da ya yi zuwa bayansa وعلى صراط مستقيم sannan ya rantsuwa cewa yana kan tafarki madaidaici إيمان na daga imani na sa أي طريق ai ma'ana tafarki ne wanda babu karkata cikin sa ولا أدول babu bauɗewa ga barin gaskiya قال النقاش Hmm. wato malam naqashu ya faɗa بل يقسم الله تعالى لأحد من أنبيائه بالرسالة Allah bai taɓa rantsuwa ga ɗaya daga cikin annabawansa da manzanci ba في كتابه a cikin littafinsa إلا له sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama وفيه من تعظيمه a cikin sa akwai girmamawa wadda Allah ya masa وتمجيده da kuma jin nauyi na sa على تاويل من قال إنه يا سيد Hausa tawilin wanda ya ce abinda ake nufi da ya shugaba ما فيه a cikin sa akwai abin da ke cikin sa na girmamawa وقد قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا manzon Allah أبقى.
sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ya ce ni ne shugaban ƴaƴan annabi Adamu na faɗa ka babu alfahari وقال تعالى na fa wato ubangiji madaukakin sarki ya faɗa لا أقسم بهذا البلد وأنت هل بهذا البلد la uqsimu bi hadha albaladi wa anta hillun bi hadha albaladi قيل kira aka ce لا أقسم به la uqsimu bihi din nan إذا لم تكن فيه Ba zan yi rantsu- قال خروجك wato idan baka ciki ba zan rantsa da shi ba bayan ka fita كاو مكي malam makiyu ne ya kaito wannan وقيل لا wasu suka ce a la din nan زائدة sila ce أي أقسم به ma'ana na rantsuwa da shi وأنت به يا kana cikin wannan gari ya rasulullahi kana hallali أو هل لك Mhm.
نعم ما فعلت ko kuwa abin da ka aiwatar a cikin wannan gari na maka halal ne gare ka على التفسير amsa tafsirai guda biyu والمراد بالولد abin da ake nufi da wato albaradu a wajen wayannan malamai shine makka وقال الواسع imamul wasidi ya faɗa أين ألف لك بهذا baladi ma'ana muna rantsuwa gare ka da wannan gari allazi sharrafta wuri makani wannan da wato kada ka kashe shi da zan kasance waka a cikin sa kana raye wa bi barakatika da albarka ka bayan kaura yani al yana nufin garin Madina wal awwal amma magana farko ta fi inganci anna surata makki domin da ita suran makkiya ce wa ma ba da yusayihu abin da yake bayan sa yana inganta shi qawluhu ta'ala shine faɗin Allah ta'ala kullum bi hada al balad da yake wa anta hillun bi hadha baladi wala wuhu da maka da katarnin wannan wa qawlu bin aqa'i shine faɗin nan na ibnu ada'il lahi fi tafsir a cikin fasara faɗin Allah ta'ala wa hada al balad wa hadha albalad lamin qala qala yace amana Allah ta'ala Allah ta'ala ya aminta da shi da zaman nan nasa fiya a cikin ta wa qawlihi da kasancewarsa biya a ciki wa inna kaunahu amana domin kasancewar manzon Allah amana ne a duk da yake ثم قال تعالى sannan sai Allah ta'ala ya faɗa ووالد وما wa ولد walidin wa ma walad من قال Wanda أراد yake- آدم yana nufin annabi Adamu وهو آدم wannan ya zama to mai gamewa ne ومن قال wanda هو kuma yace a annabi إبراهيم Ibrahim ne وما ولد to babu shakka wa ma walada anan فهي إن شاء الله تعالى إشارة إلى محمد za ta zama to nuni ne zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama وتدمن سورة القسمة to sai wannan sura ta zama ta tattaro rantsuwa da annabi sallallahu alaihi wasallama abu gire biyu وقال تعالى Allah ta'ala ya faɗa
ألف لام ميم alif lam mim ذلك الكتاب لا ريب فيه zalika kitabu la raiba fi قال ابن عباس Abdullahi bin Abbas ya faɗa هذه الغروب kaga wayannan haruffa أقسام rantsuwa ne أقسم الله تعالى بها wannan da Allah ta'ala ya rantsuwa da ita وعن وعن غيره an kabo daga gare shi da wani safiya cikin ta غير ذلك ونن ونن.
وقال سعد بن عبد الله التستري sa'al dan Abdullahi Tusariyu ya faɗa الألف هو abin da ake nufi da al'alifu a nan الله shine Allah ta'ala واللام lamun nan kuma mala'ika Jibrilu والميم mimun nan kuma shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Mm.
وهكا هذا القول السمرقندي Imam Samarkandi ne ya kaito wannan ولم ينسبه إلى سهل bai jingina shi zuwa ga Sahalu ba وجعل معناه sai sanya ma'ana ta sa الله Allah Ubangiji madaukakin sarki أنزل جبريل shi ya saukar da mala'ika Jibril ga Annabi sallallahu alaihi wasallama هذا القرآن da wannan alqur'ani لا ريب فيه babu kokonto cikin sa وعلى الوجه الأول amsa fuskar farko يحتمل القسم mm أن to هذا الكتاب sai a dauki wannan or- حق wato لا cewa ريب فيه.
wannan littafi a haƙƙon gaskiya ne larabawa babu kokonto cikin sa mm ثم فيه من فضيلة كران.
كران اسمه باسمه sana a cikin sa akwai fa'idar hada sunan Allah da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ناو ما تقدم karnan au kasarnan abin da ya gabata وقال ابن عقائم في قوله تعالى ibn Adayin ya faɗa a cikin faɗin Allah ta'ala
قاف والقرآن المجيد قاف والقرآن المجيد أقسم بقوة قلب حبيبه محمد صلى الله عليه yace وسلم ubangiji ya yi rantsuwa da ƙarfin zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama حيث عمل الكلام ta yadda ya iya ɗaukan saƙo wal mushahada da ganin Allah Mm.
ولم يؤثر ذلك فيه wannan bai zama ya tasiri gare shi ba ولو بحاله saboda ɗaukar halinsa وقيل هو اسم للقرآن wasu ka ce a suna ne na alƙur'ani وقيل هو اسم wasu ka ce a لله suna ne na Allah ta'ala wasu malaman suka ce a wani dutse ne محيط بالأرض wanda yake mai kewayewa da ban ƙasa وقيل غير هذا wasu kuma suka faɗi wani wannan magana Mm.
وقال جابر بن محمد بن Jabaru Sariku كثير dan Muhammad al-Bakir ya faɗa a cikin fassarar nan na والنجم إذا هوي wan najmi zawe إنه محمد صلى الله cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ake nufi وقال wa qala yace النجم abin da ake nufi da annajmu قلب محمد shine صلى zuciya annabi الله Muhammad عليه sallallahu alaihi وسلم.
wasallama هوا hawa abin da ake nufi شرها.
shine in sharaha min al-anwar ya bude daga hasaki Mm.
وقال wa qila wa qala ya wa qala wa qala yace انقطع عن غيره ma'anarsa yayi naka gabarin wani Allah وقال ابن عطاء ibn adayin ya faɗa a cikin faɗin Allah ta'ala والفجر وليال wal fajri wa layalin ashar alfajiru aka ce alfajaru abinda ake nufi da alfajaru muhammadin sallallahu shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama anna minhu tafajjara al-iman domin dai imani daga manzon Allah yake bubbugowa alhamdulillah a yau shine muka fara karatu na ashfa na wannan shekara muna roƙon Allah Allah ya hada mu a cikin ladan baki daya duk wanda a yake da wata bukata ta musamman Allah ya biya masa kuma wannan wata mai albarka ne sun karo mu muna roƙon Allah Allah ya ba mu albarkar sa baki daya kuma kamar yadda aka saba dama za a karanta alkur'ani a wato fida'i ga shi malam da kuma sauran magabatan namu baki daya muna roƙon duka Allah ya musu rahama Allah ya gafarta musu albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam